عليه وآله وسلم الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa ku taya ni murna cewa an ce ni ne mai gabatar da maulana shek wallahi kafani fakhran cewa ni kayan gidan shehu ne wallahi kafani fakhran cewa ni in an ganni za a jingina a cikin gidan shehu wallahi alhamdulillahi wannan ni ya ishe ni albari dalilin shehu ya koya mana cewa kare ma ya ji waliyai sai ga sunan karen a cikin alkur'ani qur'ani bai cika sai ka sa sunan wannan kare sai yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum wa kalbuhum zira'i kai wannan kare kenan fa in sun yi sallah ba zai yi ba in sun yi wasifa ba zai yi ba in sun yi nasu lazumin ba zai yi ba to bare ni wani bagobiri almajiri can dan kankani yanzu aka kawo shi bara ya nemi tuwo ya koyi karatun fatiha ya iya sallah saboda zama da shehu sai gashi ya haddace qur'ani sai gashi yau za a ce ni ne mai gabatar da shehu jama'a ku taya ni murna wallahi wallahi wannan ya isa alfahari a wurina kuma alhamdulillah dama da yau Allah zai taso mahaifina ya dawo ya gani cewa ni ne mai gabatar da shehi bukatar sa kenan wallahi domin shi mu zamo kayan shehi shine alfaharinmu shine ci gabanmu ni wannan alhamdulillah ba haka gaskiya mutanen kurgui in akwai indijin da ya fi na cewa zamowa dan kurgui to ku bani shi na karba hannu biyu abu na gaba Allah ya saka wa controller da alheri ya tsokane ni ɗalibin ilimi ne ni amma gashi shi babban dan boko babban ma'aikacin gwamnati sai gashi da baitoti sai ya sa na tuna abin da shehi ya gaya mana lokacin da yake fassara mana diwani da ya zo kan wannan harafin na wusulu jami'il masikina bi habli ya tahaqqaqahu man lam yukazzib bi rabbiya wa jawfi fayadin a wannan baitin ya iso wa inna khutubilin alami sa'adatun alan yashqa yawman marra'ani wa khaddiya shehu ibrahim yace ce yace wa'ansu da basu san shehu ba suna cewa yayi zarmiya yayi miƙa ta wuce mayafinsa da yace falam yashqa yawman marra'ani wa khaddiya shehu yace ka gaya musu su ne basu san abinda shehu ke faɗi ba ai duk wanda ya zo duniya in bai ga irin shehu ba bi ma'ana bai ga malami ba to ba zai gamu da Allah lafiya ba in ka ga ya zama dan aljanna ya zama na Allah ya ga malami ne malami ya karantar da shi kuma shehu Ibrahim malami ne don haka ya yi magana a matsayinsa na malami kuma kamar yadda controller ya faɗa a hakiki ya yi magana a matsayinsa na wanda ya san hakika saboda haka controller ka mai da mu makaranta Allah ya saka da alkhairi to jama'a idan controller ya karanta mana baiti daya kuma ya suna mana karatu yaya kake ji in aka ce ga maulana shek kuma da kansa zai karanta mana ayoyi rututu da baitoci rututu da ilmomi singin saboda haka wallahi mai bacci ya farka mai tafiya ya zauna sannan wanda duk hankalinsa ke wani wuri ya dawo mai rediyo ya kunna mai memory a waya ma ya kunna mu kwashi ilimi daga wurin masu ilimi kuma wanda suke da ilimin akan izini maulana shek bashir da maulana shek tayar usman bauchi tunan da aka ce shi zai zo ya wakilci shehi a nan na ce alhamdulillahi mun dace saboda za mu ji karatu kowane dan shehu in ba kuma ta ba bara nan na tsaya na gabatar mana da shehu abdullahi nake gaya mana irin maratib nasa to ka tuna akan wancan din ka ninka ka sake ninka fa'addid walau za a ta'addaka lam tusi wani malami yana cewa in ka tashi kirga darajoji irin na waɗannan masu daraja sai ka kirga ka ninka abin da ka kirga ko da ka ƙara ninkawa to ninkin ba zai kai ba don haka karin cika ku da surutu ni abin da aka bani dai gaskiya na gode na gode na gode Allah ya saka da alkhairi maulana shek da izinin ku muna roƙon mu ji abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala zai amfanar da mu ya amfanar da duniya ya amfanar da jama'ar mu gaba ɗaya da wannan ilimi na ku Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الرحمن الرحيم كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبودا وإن من بعضكم بعضا فليود الذي اكفل أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعزم من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلم الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواكبنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدير ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين القائل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لو خلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فترا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم ترون ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثل في التوريه ومثل في الانجيل كذري نكر شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه يوجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من مغفرة وعدا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتعن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وعد عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونيمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واختار من كنانة قريشا واختار بني هاشم من قريش واختارني من بني هاشم فأنا خير من خيار من خيار وأنا سيد ولد آدم ولا فخر والقائل آدم فمن دونه تأتي الوائي يوم القيامة والقائل أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر والقائل أنا أنا أول شافع وأول مشفع والقائل أنا أول من تنشق عن الأرض والقائل آه آه لواء الحمد بيدي يوم القيامة والقائل أنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا سكتوا والقائل لن يزل ربي ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنة مصفا مرتبا لا تتشأب شعبتان إلا كنت في خيرهما وما مسني شيء من أمر الجاهلية والقائل آل بيتي كسفينة نوح من تألق بهم نجا والقائل إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يبدقهم الأنبياء والشهداء لشدة قربهم من الحق والقائل إن لله عبادا مفاتيح للخير ومغاليق للشر وإن لله عبادا مفاتيح للشر ومغاليق للخير طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلقا للشر والقائل إن لله عبادا ليسوا إن لله عبادا آه ليسوا بأنبياء ولا شهداء يكبدهم الأنبياء والشهداء لشدة قلوبهم من الحق والقائل سبق المفردون قيل وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وعلى آلي وأصحابي حق قدر الدار العظيم أما بعد manyan malamai a shugaban wannan zama controller na jihar benue nasarawa da plateau manyan shihanai manyan mukaddamai sheikh malawa hassan da nan kurgui da sauran manyan baki mukaddamar shihanai da aka gayyata da sauran manyan malamai da suka yi suka samu halarta da zarar yan uwa na ɗalibai almajirai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu hakika kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa jawabin kontrola da ya magana yana nuna gaskata cewa su sabbin shirbayin kaula radiyallahu ta'ala ko suna da uniform ko suna da farin kaya ko a ina suka samu kansu su ɗin ne dai da inda ka samu ka gatsa za ka ji shi in ne da ka san wannan da girshi bayan kaula yake a kowane yanayi ka same shi a sannan shi malam sulusi aran ma da ya magana masoyi ne wanda ba za a gaskata ya cikin duka abin da ya faɗa kan shi gaskiya ne sai ma abin da ba zai faɗu ba wato shehi a matsayinsa na kalifan shehi bayan kaula yadda shekani manna abba mai wakan shi bayan ke cewa kullu ma kila fihi laysa bi mugnin wallazi la yuqalu laysa yuqalu shekani na cewa shi bayan kauna abinda duk aka faɗa na kirari to bai wadatar ba abinda ba za a faɗa ba kuma ba za a faɗa ba to shine yau maulana shehi komi ka faɗa to ba zai wadatar ba wanda ba a faɗan kuma ba zai faɗu ba amma wanda ya faɗa kaina a gaskiya son shi ya ja shi saboda ganin na fito daga misali ganin cewa ni dan shehi ne shi din ma dan shehi ne na ruhi ni ma ɗansa ne na ruhi amma ƙari ni dan shehi ne na jini bayan zama na ruhin alhamdulillah wannan soyayya ta jashi ya kai har ya yi kirayin da ya yi amma mun gode Allah kwarai da gaske kamar yadda shi ɗansu ya faɗa maulana shehi radiyallahu ta'ala shi muka so ya da wannan taro dukkan mu mun so a ce ya samu zuwa ba su malam harazan kurkuyi kawai ba dukkan mu mu ma da muke bauchi mun so shi ya samu halarta da kansa radiyallahu anhu mu halarta mu sha karatu kuma ya mana addu'a radiyallahu anhu to sai zama abinda Allah ya hukunta saboda akwai wani cikin gwamnoni da ya nemi yana da aure yana so da Allah shi ya zama masa uba shi zai karba masa wannan aure to tunda ya nemi wannan karamci wurin shehi shi shi ya turo mu wakilce shi da ni da kanne na akwai kani na jamaluddin maula dan maula mu shehi akwai kuma ɗana mamun jikan shehi ya ce musu da sauran yan uwa da aka faɗi sunan su almajiran shi akwai shi da farko akwai shi a rama sunan sai shi ma akwai malam kasim gital akwai malam dallami ma darki da sauran yan uwa zakirai da suka so daga bauchi hakika mun gode Allah kwarai da gaske da ya ba musulunci ya ba manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato muridin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sha in an gaice ni maulidi na kan faɗi cewa wato in kana so ka gane darajar kimar abin da Allah ya bamu na annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato kafin ma ka je ga nassi kamar ka misalta ni mutum ne shekaran jiya ya nemi kudin ce ba ne bai samu ba da kyar ya samu bashi abinda ba zai wadatar ya masa niyya mai daɗi ba jiya ya nema aka ce ina a tun da baka biya bashi shekaran jiya ba za a baka ba ana ji ya kai kwan da yunwa bai abinci a gidansa ba yau kuma ya tagumi yana jiran Allah da kiransa tun da kwanansa uku yau bai ci abinci ba yana neman kwana na uku yana zaune ba sai ka ɗauko jakakkunan kuɗi ka zazzage a idansa naira miliyan ɗari kace kwashe duka nasa ya tashi zai rawa zai murna sai kace zauna ka ji su ba na baka dan kai rawa bai kamar adalci kamar adalci ko ba gane bane sai na nana ta mutum ne zan nana ta shekaran jiya waccan bai samu ya abinci ba saboda talauci yanayin bashi dai kira samu ɗari biyu haɗa mar magi da dawa da sauransu ba nama jiya ya nema bai samu bashin ba ka ci tunda bai biya bashi shekaran jiya ba za a bashi ba haka ya kwana yau ya nemi sadakan ko naira hamsin ya sayi rogo bai samu ba sai ya tagumi na jira ajin ya yi tagumi yana zaune kawai sai ka zo ka zazzage masa kuɗi na najeriya ya fasan naira dubu dubu naira miliyan ɗari kace ya kwashe ya zama nasa ya tashi zai tsalle zai murna sai kace masa kai zauna ka nisu ba na baka dan kai rawa kai nisu bai da Allah kamar adalci in kana shi tsalle ya murna ka masa adalci kaje shi kake son yi asalin kisa haka ne don me saboda saboda wato farin cikin da yake ciki to mu misalin mu da annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya wuce nan saboda ba abin buga misali yasa sai muka buga da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya tashi jinjina mana girman kyautar da ya mana na bamu annai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a cikin alkur'ani da ba musulmi Allah ya mana amfani da kalmomin da yake jinjina kyautar da yawa annabawansa ne misali muna ji alkur'ani Allah ya jinjina kyautar da yawa Musa da Haruna yana ce wa laƙar mannanna ala Musa wa Harun. ونجنا وما قومهما من الكلب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون Allah ce hakika na yi wa Musa da Haruna babbar kyauta a yaushe a lokacin da na yi wa Musa da Haruna babbar kyauta da na tsayar da su su biyu da mutanensu daga bakin ciki mai girma na taimake su suka yi galaba kan makiyansu fir'auna da jama'arsa na ba su littafi mai bayani shine attaura na shigar da su hanya madaidaiciya sannan wata na alaiman bilakiri na bar sunan musa da haruna har alkiyama ta tsaya har alkiyama ta tsaya sai an ce musa wani mutumin kirki ya amsa sai an ce haruna wani mutumin kirki ya amsa allah ya ce hakika zaman lafiya duniya da lahira ya tabbata kan musa da haruna jama'a sannan ya ware Musa shi kadai a wani waje ya ce wala kan mannan na alaikan maratan ukhra idza wa'ina ila ummika ma yuha anabbi fi tabuti tabbi fi fil yammi فنجي جنب السائل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وجسنا على عيني حقيقة الله موسى أقول لك إن نوارك كي دبان نما وتبان بركوتا بابا دارونا با مرة أخرى ونكرا دبان ita wa yana ila bika ba ya lokacin da muka yi babar ka wayi abin da muka mata wayi muka je su saka a cikin akwati ta je baka a ruwa ruwan zai hankada ka kai ka bakin gaba saboda makina makiyin ka ya dauke ka wato shine fir'auna kenan jama'a jama'a wannan kalma ta imtinani da alkur'ani ke amfani da warkar mannanna warkar mannanna annabawa yake ba duk qur'ani ba inda yake lakar mannanna alawa ne wanda ba annabinsa ba muna jira ya ce warkar mannanna ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai muka ji ya ce laqad laqad manna Allahu alal mu'minina ba ala muhammadin alal mu'minina yaushe in ba za fi rasulan min anfusihim hakika ni Allah na ya mu'mina wata babbar kyauta yaushe lokacin da wato Allah ya ce lokacin da ya aiko musu manzon Allah Muhammadu da Allah jama'a Allah ya jinjina kyautar nan ko bai jinjina ba ya jinjina wata rana irin wannan sannan kafin wannan din har yanzu akwai alkur'ani cikin sutur hajji alkur'ani na gaya mana wa man yu'azzim sha'iran lahi fa inna min taqwal qulub wa man yu'azzim hurumatin lahi fa huwa karun lahu inda rabbi duk wanda yake ma alamomin addinin Allah hakika wannan din yana zai kara masa tsoron Allah a zuci ko alama ce ta tsoron Allah a zuci wanda ya girmama abubuwa masu alfarma na addinin Allah hakan zai zama masa alheri wurin ubangiji su kawo mutum bayan Allah ya ubangiji menene sha'irun layi menene alawar addinin Allah sai a bakara ya gaya mana inna safa wal marwa ta min sha'irillah dutsen safa da marwa suna cikin alamomin addinin Allah to nan dutsen safa da marwa fa sun samu lafiya ne haka dutsen safa da marwa fa sun samu daraja ne saboda suna kusa da ɗakin kawa kabar kanta har darajanta alkur'ani a annabi sallallahu alaihi ya bibi kaba wata rana yana cewa kaba ma azamaki wa ma ashrafaki walakin mu'minu azamu inda Allah minki kaba mamakin girman ki mamakin daukaki amma mu'minin da bi ne ya fi ki a wurin Allah ina ga annabi Muhammadin da kansa wata rana ina kallon talabijin a Kaduna sai na gana hira da wani malamin salafiya ana tambayar sa an tambaye shi kan maulidi to kafin a tambaye shi kan maulidi sai Allah ya kama shi sai wani ya tambaya ya bugo waya irin program da ake buga waya live ana ana magana ya ce Allah gafar ta malam da Allah muna roko ka roƙa mana makarantar caccangi ta rage mana kuɗin makaranta don iyayen yara irin mu masu rauni mu samu dama ƴaƴan mu samu karatu mai inganci mu da bakin malam zai ce to kai tsaye ba zan ce hukumar makaranta ta rage kuɗin makaranta domin nima ina da makaranta na san wahalar da nake sha kafin na ɗan albashin malamai a wata amma zan ci a dubi iyaye masu rauni irin ka a rage musu bayan nan zo ne muku ya ji ala gabar ta malam me zaka ce kan maulidi to ya samu abin da yake so to ka san akwai bambanci tsakanin dan salafiya da dan izalan gargajiya da dan izalan gargajiya ne sai ce a duk dan maulidi arne ne kafiri dan wuta wanda ya ci abincin maulidi gara ya ci mushe gara ya ci kirsimaci amma dan salafiya ba zai faɗi haka ba saboda shi ya waye ya je makaranta da haka bai ce kafirci bane yan wuta bane a'a zai ba da amsar da kai ma mai maulidi in ba sa aka yi ba sai ya bigi imanin ka watakila ka bai fara sama wasu wasu saboda wayo da haka da haka idan mazan to masu maulidi in ji shi malamin salafiya masu maulidi suna ce mana suna yi ne saboda son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za mu musu musu ba amma ga tambaya nan dole su yadda da mu cewa wannan gangami da suke yi na maulidi sahabbai ba su taɓa yin shi ba ba a taɓa rawaito sahabbai sun ware ranar aihuwar manzon Allah sanasan da gangami da zaga gari da taro da hudubobi da jawabi ba a taɓa yi ba to me dalilin rashin yin sahabbai sai dai dalili guda uku na farko ko dai yan maulidi su ce mana sun Allah ya sanar da su muhimmancin ranar aihuwar annabi amma bai sanar da sahabbai ba daya zai yi wa sahabbai ilimi ba zai yi ba na biyu ko da ya gwani ce mana a'a ba wai ilimi suka fi sahabbai ba su ce mana su sun fi sahabbai son manzon Allah ne zai yi shi ba to in ji shi na uku mai saukin shi ne ba kyau ne ya sa sahabbai ba su yi ba yan maulidi su tuba kenan daga wannan sako su koma su yi wa annabi irin son da sahabbai suka yi masa kar su wuce iyaka kaga da za a yi kabbar Allahu Akbar an guya mulki ya gani a koma irin rayuwar sahabbai ba haka za ke ba to sa'an da ya ci bani da waya ni ba a lokacin ba waya wuri da zan buga masa waya zan ma kara mar akan wannan na sahabbai in ce magana da kake na hada mu da sahabbai ai ya nuna ma ba a san ba ka san sahabban ba ka san hada mu da sahabbai da kake kuwa ai maganar mu kamo sahabbai ko mu ci su bata mata so ba bari baka karamin misali kaga shinkafa da miya da tuwo da ɗan wake duk waɗannan ba su taɓa ganin wuta ba labarin wuta suka je wajen tukunya labari ingantacce suka nuna ba su taɓa ganin wuta ba har yau ba su ga wuta ba labari suka je wajen tukunya labari ne inganta bayan to a ciki sai suka nuna in kana musu labari kai ma ka koma hannun ka tukunyan ka gani amma in kana son wanda ya gaba da gaba da wuta to sai tsiri tsire ba shi tsire ba labarin wuta ne ba gaba da gaba kai bai ba zo tsire mu na ba sai da aka ido da ido da wuta haka ne amma irin su shinkafa su tuwo su dan wake su miya da dukkan su ba haka suke ba idan shi da tuwo kwa sani gari ne da ruwa amma da yake labarin ya inganta a wurin tukunya sai ya dafa ya zama tuwo haka ne har ya kanzo ita ma shinkafa labarin da ya inganta sai ta nuna haka ne haka shi ma dan wake da waken ne ba dan sa bane amma da labari ya inganta sai nuna ya zama da amma in kana neman wanda ya gaba da gaba da wuta to sai ka nemo tsire shi ne ido da ido aka ba maganar labari to ai mu tsakanin mu da annabi da muka tafashe muka kone wajen soyayya labari muka ji ya inganta muka so annabi haka ne sabai ba labari suka ji ba ido da ido aka yi kamar tsire haka ne to ka haɗa mu da su ba zan yi bayi amma idan kana so maganin da kake yi na idan muka samu maulidi malam zan maida ka baya kaɗan kafin a tambaye ka maulidi wani ya bugo ya tambaye ka kan makarantar caccani yace yana so ka roƙa masa hukumar makarantar ta rike kuɗin makaranta don iyaye talaka irin su samu daman ƴaƴan su yi karatu mai albarka mai inganci an riga wata malam kace kai ma kana da makaranta ka san wa da kake ka haɗa albashin malamai a wata shin makarantar ta ka alaga wata malam nazari ce ko firamare ko sakandiri ko wace yi na tabbata wata kilo ce akwai nazari akwai firamare akwai sakandiri akwai ma bangaren matan aure ba ga ce ba haka ne to in duka ya faɗa sai ta daga wata wani shin a firamare na naka akwai yadda masta zai ce akwai haka ne akwai asistai masa akwai akwai abin nan akwai exam officer akwai akwai uniform ɗalibai na shiga daga aji da zuwa aji shida su gama eh da baji ana kada karawar shiga aji ana kada ana kada karawar fita ana kada a sakandare na akwai principal zai ce akwai akwai vice one da vice two akwai akwai exam officer akwai akwai prefect akwai su akwai baji aji da zuwa aji shida ana kada karawa ana kadawa to ana ga wata malam tambaya nan shine shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da makaranta ko ba ita dole ya amsa yana da ita shin nasa shi ma irin nakan ne firamare da sakandare da bangaren mata aure ko wani iri ce ko da ko akwai nan daga ciki haka ne akwai a makarantar na na nabi ana sa uniform akwai baji ana kada karar shiga da karar fita akwai exam officer ana bulalar lattin yaro ya makara akwai shekaran gamawa ana yi to mu ma malam ni ma da ka tambaya an mori tambaya uku ni ma ga tambaya ta guda uku shin ka fi manzon Allah sana zan sanin tsari ne ka tsara naka shi bai tsara ba kana maganar naka ta addini ne ba ta boko ba haka ne ko kuwa ba ta boko ne zai ja ai ta rayuwar duniya ne amma ta addini ce ya ce kitabun sunna suke koyarwa wurin ko ba haka ba an ga wannan kafi annabi tsari ne ka tsara bai tsara ba daya a wane ka kafi sanin tsari yana magana da Allah kai baka yi amma kafi shi kishin addini ne ka tsara shi bai tsara ba wane kai ko kuma ba kyau ne irin na maulidin ba kyau ne yasa bai haka ba kai kake yi kai ma ka tuba kenan ka koma irin na manzo Allah haka ne haka ne kowa ga wani kaga da ya tuni yan molli suna sun ce sun fi sahabbai ko sun manzo Allah ai wannan falsafa ta shi ko ya fi annabin ne gaba daya haka da gaba gaba ne jama'a wannan na nuna mana shi ba wani abu bane banda kin manzon Allah duk wanda ka gina suka molli annabin ne baya su idan ba haka ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ai wato a alkur'ani Allah ya gaya mana duk inda Allah ya ce abi Allah sai ya ce abi manzon Allah ya ce Allah ta nuna abi Allah sai ce wa abi rasula wa lamri minkum ya wa abi Allah sai ce wa rasula in kuntum mu'minin wa abi Allah sai ce wa rasula Allah kun turhamun man yuti rasula ba zai ce kamar na ba Allah ba wanda bi manzo ba zai ce kamar ya bi Allah ba a'a dan karka ce kama da wani bata wani ko to ba kama da wani bane wani bin annabi ba kamar bin Allah bane shine ma bin Allah man yi da rasula faqad aba Allah wanda bi manzo hakika ya bi Allah babu kama ana jin wannan sannan ba wannan kadai ba alkur'ani ya ga mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko magana ya furta ko tsaki ne tsakin nan ba nasa bane wahayi ko malaiku Allah bai wannan kirari ba amma ya ce ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha manzo Allah bai furta magana ko min kankantanta inda sunanta furici nasa sai wahayin Allah ko tsaki ne sahabbai da suka fi kowa fahimta annabi ba sa jira ya tsaki ko launin fuskan sai canja ya ja sun samu bata masa rai kenan sai su daura hannu a kansu na na'uzu billahi min gaba da rasulillah na'uzu billahi min gaba muna neman tsari da Allah ga barin fushin manzon Allah sai kowa ya fito gudu gida jama'a dan ne dan sun san fushin nan na wannan fada tajalli ne na fadar Allah in yi fushi daga falon Allah ne fushi sallallahu alaihi wasallam annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'a musulmi ya wuce nan sai da ta kai ga a filin yakin badar ranan sha bakwai ga watan azumi ranan juma'a yawmal furqani yawmal taqal jam'an in ka ji alqur'ani ya ce yawmal furqani yawmal taqal jam'an to bada kenan amma in ga ce yau maltakar jam'ani bai sa yau malfukani ba to yakin uhudu kenan in ga to ma an zanna ala abdina yau malfukani wata gajan to badar kenan in ga ce wa ma asabakum yau maltakar jam'ani to uhudu kenan fa bi idhnillah wa bi'ala al mu'minin a fili yakin badar da musulmi
ranar juma'a a filin yaƙi an ja sahu annabi sallallahu alaihi wasallam kafin sa na dama mai girma ya dauki kasa dan gide kafiran nan wadansu na bayan wadansu ne ba layi suka yi a gaban sa ba ya watsa musu watsa guda duka kasan ya shiga idanunsu alqur'ani ya sauka Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama to jama'a muna biya wannan karatu kullu a maulidi muna ganin sauki abun a ya rasulullahi ba kai ka watsa ba Allah ya watsa ba haka kadai bane wannan magana in ba Allah ba ba kowa ya faɗa ba za ta zama gaskiya ba ka san me yasa ku bi karatu a hankali mu ji wa ma ramaita ya rasulullahi ba kai ka watsa ba kamar annabi ta ba ya ubangiji yaushe ne ne ba ni na watsa ba bai ce masa kabula an ramaita ko ba'ada an ramaita ba bai ce kan ka watsa ko bayan ka watsa ba sai ce iz azzafiya iz ramaita daidai lokacin da ka watsa daidai lokacin ne ba kai ba dala da ma ku ji mu wannan karatu yaushe ne ne bari ne bayan Allah ya ce lokacin da kake yin ne a daidai lokacin ne ba kai ke yi ba kuma kake yi kuma ba kai ba zai yi ba Allah wa zai yi ba zai yi ba jama'a wa ma ramaita kuma iz ramaita ba kai ka watsa ba yaushe lokacin da ka watsa ne ba kai ke watsa ba ya ubangiji na ji ba ni na watsa ba wayan watsa yake walakin Allah rama Allah ne watsa sallallahu alaihi wasallam jama'a da Allah irin masu cewa annai mutum ne kaman kowa din nan wani su ya samu wani dan sanda sorry controller wani su ya ga wani dan sanda ya share shi da mari in dan sanda ta mishi ta ba ni na mare ka ba Allah ne mare ka to da an kama shi an rike ran nan zai gani shi da annabi ba ɗaya bane domin ba karamin kamun kama da kage da tawassuli da ba kagen cewa ai tsohon mahaukaci ne dawon bai gama warkewa ba sannan zai sa da shi haka ne to ashe zai gane annai ba irinsa ba ne annai ba yan sanda ya watsa wa ƙasa ba sojojin ba masu taurin kai kafiran makka alaihi salatu wassalam jama'a ba wannan kadai ba a filin badar an yi abin da Allah bai saba yi ba abin da Allah ya saba in kafirai sun yi fusata annabawa falamma asafuna in takamna minhum fa agarnahum ajma'in a sa su a ruwa kibe ko a daga garin a kifar da Allah ali ya sabira mala'iku bai wuce biyu uku a tura su harakar da gari ba amma a tura runduna na mala'iku Allah bai haka wa ma anzalna ala qaumi min ba'di min jundin minas sama wa ma kunna munzirin yadda kana bibun najari ban tura rundunar mala'iku su halaka jama'a sau dan ba haka nake yi ba kuma ku na mun in kana da lafiya tan waye da tan amma da yake da annabi za a yi fada jama'a fada ya girma wurin Allah ya gama rika sai Allah ya tambaya wai kafiran makkan nan nawa ne Allah ya fi kowa sani aka ce su dubu ne Allah ya to ga mala'iku dubu daidai adadin su anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati munzali iya adadin kafiran kowane mala'ika ɗaya kafirin maka ɗaya ina zai kai shi shi bai ga abin duka jikin kafirin ba ba jama'a mala'ika ɗaya ke kashe duk duniya ba amma da yake faɗa da annabi ne Allah bai ganin kankantan kwaran min kankantan kwaran ya girma in ba ga kwarin makka nawa suke amma za ka zama da mala'iku dubu ne da adadin sau kowane mala'ika ya tinkari har mai daya kuma abin mamakin da ta kuba hannun mala'iku kuma ba wannan kadai ba Allah ce ina komandan mala'iku gaba ɗaya shugaban su Jibrilu alaihi salam ya ubangiji gani yace kai ma ka ita kofi ka sauka ina Israfilu wanda shi kaho yake rikewa yana jira a ce hura ya hura ya alkiyama yace gani Allah ce ajiye kahon yau ka dauki takobi ka sauka jama'a bai hura kowa alkiyama kowa ma ya huta ba ba kafir makka ba kowa ma a yi tasa ta kare amma ka je ya ajiye kahon ya karbi takobi ya sauka ka san yaki ya girma ina azra'ilu mai zare rai ko a gadan asibiti ce gani Allah ce kai ma karbi takobi ka sauka yau da takobi za ki ina mika'il mai ruwa da iska ya ce gani Allah ce kai ma sauka karbi takobi kuma abin mamaki an yi ruwa da iska a filin badar rana wa nasiru alaikum minas sama'i ma'an li tashrakum bi wa yadhba hakuri da shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yusabbita bil abda malaika mai ruwan na kasa ba mai zubar da ruwan da iska da takobin sa hannu ana ruwan jama'a ba wannan kadai ba da da suka sauko din sha'aninka da mala'iku ba su iya faɗa da takobi ba a'a abinda suka iya a- su daka tsawa a mutu yau ko ba ce a yi tsawa da takobi aka ce a yi su ba zai faɗa da takobi ba daga da Allah ya ba su takun bakin sauka sai suka rike takobi suna jiran ya za su yi su yaki Allah ya koya musu dan ba su iya ba sai abinda suka su yi tsawa kawai a mutu sai da Allah ya gwada musu yadda yake yakin ake yaki da takobi ya gaya musu alkur'ani in yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fasabbitu allazina amanu sawun izi kullu da zaka ruba fadribu fawqa al'anaki ga wurin duka nan fadribu fawqa al'anaki dan ba san wurin duka ba su malaiku abin da suka su yi tsawa ko ai tsawa a mutu fadribu fawqa al'anaki wani irin kullu banani ya isa a tsaya a wurin ma kawai ya isa Allah ya musu yake ku daki daidai wuyansu da ƴan yatsu su shi kenan jama'a a nan din ma ba saboda ainin rahmatin rabbani ya yana wai da Allah mai raba abinci ne ya saurara mana da Allah ya haƙuri mai raba lemo da abinci sai da muka ci muka fito ban san dai sauran abokan zama ba amma ka mana haƙuri ma karba daga waya ana ji ƴan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ainihin rahmatin rabbaniyati yana filin yakin nan mala'ika dubu suka yi artabu da arna dubu wai an kashe mutum saba'in katal zai yi ba za ku amsa in zai yi mana mala'ika dubu ba suka kara da arna dubu wai mutum saba'in katal an kashe an kama saba'in an daure mutum ɗari takwas da sittin an musu ƙofar rago sun gudu ya mana ƙofar rago man a akwai azra'ilu a wurin fa sun gudu su je ina azra'ilu ana guduwa mara ko sun ma isa maka sun samu ya kashe wani a ran nan ne ka san kofar rabuwa kai musu ina zo gudu suka je suna isa maka sun samu a ran nan ya kashe abu labi an yi ko ba yi ba da ya ji harunan kenan shi maganan haramar manzan Allah ya saka musu kofar rago don su tsira gudu a mala'ika ai ba zai yiwu ba wato irin wannan yana kama da abin da ya faru zamanin annabi Sulaimanu alaihi salam a zamanin annabi Sulaimanu yana bafara ce kuma annabin Allah wata rana yana zaune da wani bakonsa a gabansa sai wani kyakkyawan mutum ya yi sallama ya shigo mutumin da ya shigo sai ya ta kallon bakon da yana zura mar ido yana ta kallonsa a'a bakon kuma ya duba ya ga bai san shi ba can sai sai ya fita shi wanda ya shigo yanzu da ya fita sa'adun sa wace ranka ya daɗe wannan da ya shigo ban san shi ba na ga sai kallo na yake wane ne kam kusa ba ka san shi ba yake ban san shi ba ya ga azra'ilu kenan yake azawa yake azra'ilu yake to ranka dai alfarma dai za ka yake menene ne ke kanewa wani katon aljani ya goyi a kafada kai dai na yi ban kwana kai dan ba zan ƙara dawa nan mutum da azra'ilu ya saba kawo man ziyara ni kuma ka za a ɗauke na kama da kewaye kwallon duniya da ne neman sun ƙuru ya ɓoye na wurin cikin duwatsu yake ne ce wannan mai sauki ta aka kira aljani aka ce ya ɗaga shi ya ɗaga shi ya kewaye kwallon duniya ya ɓoye shi yana ajiye shi cikin sun ƙuru duwatsun nan sai ya samu a zara'ilu na jiran sa wurin da haka daga sauke shi sai a zara'ilu ya ɗauki ransa da kwangi sai a zara'ilu ya zo da ya zo sai a nufin wani ce sakai ran nan ka razana mun bako kaga kai ta kura mai ido da ka tafi ce wayan neman addini ya daga shi zaka kwallon duniya ya boye shi can cikin wani waje inda ya fi nisa da nan sai ce yawa ka lura ina ta kallon sa ko ce eh ce to wallahi ni ma mamaki na ji nake ta kallon sa mamakin me eh da rauje abin da ya rage masa a duniya bai kai awa ɗaya ba shi wannan mutum ni kuma ba a nan Allah ya ce in dauke shi ba ya ce in dauke ta cikin sunkurin duwarsu kuma na san da karfin sa ba zai iya kai kansa wurin ba da haka sai nake ta kallon sa ina mamaki amma da na ga lokacin ya kusa sai na ce kai bari in wuce kallon sa na in je in jira umarnin Allah in je inda Allah ya ce in jira shi ina zuwa cikin sukuri na sauka ban dade ba sai ga aljini ya soke mun shi na magasashe sai na dauka to kaga magana a guje mala'ikan mutuwa ba zai yi ba amma dan annabi rahmar Allah ne na wurin sai aka musu kofar rago suka tsira suka tarar maka haka ne manzo Allah Muhammadu sallallahu jama'a ya ishe mu cewa ba wannan kadai ba sai da ta kai ga ka dubi girman gari kamar makka makka saboda darajar garin alkur'ani Allah yana gaya mana alkur'ani farkon inda ka daura dutse akan dutse da sunan gini makka ne inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata da ya kira makka da sunanta na da bai ce ma bi makkata ba kamar yadda ce a cikin sautul fati bi banne makkata nan sai ke lallazi bi bakkata tsohon sunanta na tarihi mubarakan wa hudan lil alamin fi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim to ai tsuman garin tun mala'iku tun annabi adam bai so kuma da tsohon mala'iku su gina ɗakin kaba a garin aka wajabta dukkan annaba su je su ziyarci gari har annabi adam ya yi hajji an ce ya kai su saba'in annabi nuhu duk annaba ba wanda bai aiki hajji ba waɗansu su da yawa anan suka rasu aka fice su jama'a har girman garin nan da ba taɓa haifan wani annabi a makka ba dukkan annaba Allah dubu ɗari da dubu ashirin da dubu ɗari ba taɓa haifan ko ɗaya a makka ba sai annabi muhammadu ka san me yasa wai su zo su gaida garin da za a haifi annabi muhammadu garin da haifi annabi muhammadu Allah ya turo a masa ɗaki a garin tun adamu mai sauko ba daga da aka haifi annabi sallallahu a garin ya girma ya sa annabta Allah ya aiko shi sai ya zama tunda Allah ya goshi alaihi salatu wassalam kadiran maka ba su karbi sakon nan ba yawancin su suka je masa izgili da ta'allit ya shekara goma sha uku Allah ya masa izinin kaura da ya zo fitowa daga yin alaihi salatu wassalam zai kaura sai ya jura ya dubi garin makka yana zubar da kwalla ya ce makka والله لا أنت أحب بلاد الله تعالى إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك maka wallahi duk duniya ba garin da nake so kamar ki ba dan mutanen ki suka kore ni ba ba zan fita ba take sai Allah ya sauka masa alqur'ani yana bashi hakuri yace ya sallah kai hakuri innal ladzi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad ya sallah kai hakuri Allah ne sauka da alqur'ani zai dawo da kai nan garin ka zo ka ci garin da yaƙi da ya koma madina alisa yana isa madina sai ga sabon wayi Allah ya masa wayi ya kuwa cewa daga yau duk musulmin da ya kuskura ya mutu a makka ya zama dan wuta a makka ma laifinsa mutuwa a makka a gindin ka'aba ya zama dan wuta me yasa me ya zauna yana yi a garin da kori manzon Allah me yasa yana jira a garin da bai gudu ya bar garin ba yau Allah ya fishi da garin duk wanda ya ƙara kwana a garin har ajali ya ɗauke shi to dan wuta ne ko ni imaninsa garin fa da aka girmama aka turo annaba so su ziyarci daki ai ai malaiku su gina daki amma tunda sun kori annabi aka ce duk wanda ya mutu a gani ya zo dan wuta alqur'ani ya faɗa innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم jahannamu ba sa almasira ka san laifin su sun bari sun mutu a makka a lokacin da ka mutu a makka gara ka mutu a jamaika kwarai kuwa a lokacin aka akwai sabbai a habasha ba ce su dawo madina ba tun da ba sa makka sun huta to ka san sabbai da tausayi da ayoyin suka sauka sai maza suka rubuta a jikin fatu suka aika a yan uwansu musulmi na maka maza maza ku fito ku bar garin nan kada Allah ya same ku a garin duk wanda ya mutu a garin alkur'ani ya ce dan wuta ne da aka aika aka biya ayoyi aka samu wani musulmin ya kwanta jinya saura kiris kamar zai mutu ruwa ruwa da aka biya masa wannan ayoyi sai ya tura ya kira ƴaƴansa duka suka taru ya ce musu dan Allah ko na taɓa muku wani alheri suka ce haba baba ba dan ka auri babar mu haka yau ma gan mu a duniya kuna neman ku saka mu suka ce babu sai inda karfin mu ya kare yace to ku daga ni kan kafadan ku ku daura ku daga gado na na jinyan nan shimfiɗa ta ku daura ni kan kafada ku kama hanyar Madina da ni yana ruwa ruwa ba aka bi da shi bayan garin Makka aka nufi Madina ana shiga Sahara ana isa ta Nima anan ya rasu a cikin Sahara da ya rasu a daji sai kafiran maka suka ji labari sai suka ce masa ele ya bar garin su bai isa garin muhammadu ba ya mutu a daji ya bar garin su bai isa garin muhammadu ya mutu a daji sahabbai da suka ji suka ce ayya mun so a ce ya iso madina ya samu cikakken ladan hijira sai Allah ya saka alkurani ya ce a wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fi raddi muragaman kaseeran wasa ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله الى الله الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجر على الله وكان الله غفورا رحيما duk wanda ya jira saboda Allah Allah ya masa alkawarin hucawa shi da yalwan arziki duk wanda ya fito gidansa a makka yanzu Allah ya faɗa kin kawo ba wai duk mai gida a makka ya fita daga nashi gidan ya nufi inda Allah yake da manzansa jama'a ɗakin kaba ya baro a makka ba ya nufo madina Allah ya nufo inda Allah yake ya bar ɗakin Allah kuma a makka ya nufo madina Allah ya nan inda Allah yake ya nufa ba al'arshi ya nufa ba madina ya nufa ce muhajiran idan layi sannan wa rasuli sun mai dukkan mutu mutu ta nufiye shi a hanya to bakar wakaju Allah ya ɗauke ladansa zai biya ba wannan kaɗai ba jama'a daga lokacin Allah ya ce annabi kar ya ƙara kallon kaba in zai sallah ya ba ta baya kai ka ga garin fushi irin wannan ɗakin kaba ba ba aka ce annabi in zai sallah a madina ya ba ta baya ne sallah zai ta yi in ya kalli ta sallah ba ta yi ba ya kalli kudus saboda an kori annabi kaba ba ta wani laifi ba fa an kori annabi a garin da kaba ciki Allah ce ko kabar kar ya kalla saboda girma annabi Muhammadu wata goma sha bakwai a kai a madina ba a kallon kawa in za a sallah sai an bata bayan sallah ta yi in an kalle ta sallah ba ta yi ba yadda wanda ya sai sallah ya ba kama bayan sallah ta yi to amma a lokacin ga kalli ka babba ka da sallah jama'a ana wannan hali annabin ya ta roƙa wa kabar ceto wurin Allah kai ka da wani mai ceton ɗakin Allah a wurin Allah yau ba ne Muhammadu ba kai ba wanda ka ka nike kuma ya cece ka ba ɗakin Allah ba sai shi ya ceci ɗakin Allah a wurin Allah dan ma ba da addu'a ba da daga kai sama kawai yana nuna damuwa yana so a koma a yayi doka a wurin na a kalli kaban fa alqur'ani suka ce kan nara ta kalluba wajhika fi samai falalwalliyannaka qiblatan tardaha to daga yau fa walli wajhaka shatr masjidil haram kuma mu'minai wa haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra ya sallai mun ga da ka daga kai kana ta kallon sama saboda kana neman a canja maka kibla mu canja ma kibla ga kiblan da ka yarda da ita ka ji ba faɗi kaban ba ba kiblatan tarbaha kiblar da ka yarda da ita da yau nan ƙauyen kurguyi annabi ya kalla nan ne ka ba ka ji a kowa da alƙur'ani bai faɗi kaba ba ita kiblatan tarbaha kiblan da ka yarda da ita kuma ina ne ba da rinda ka so daga yanzu fa walli wajaka ka juya da fuskanka shakarar wanda ta inda bangaren inda daki mai alfarma ke kaba kuma mu mune wa hai su ma kun dubo luja ku tana kuma ku juya ku kalli kaba da kuke daga yau daga nan kaba ta samu aka cece ta ta samu wannan martaba annabi muhammadu ke jama'a duk da haka madina ita ce darul islami makka ita ce darul kubra har lokacin har sai da hijja ta kai shekara shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana so ya je umra ana jin wannan jama'a yace yana so ya je umra umratul qada a sorry umra ta hudaybiya kenan da ya shirya ya dau harami da alhazai wato sojoji mutum dubu ɗaya da ɗari hudu zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar kamar yadda suke hadisin muslim hadisin jabir ɗan abdullahi yana cewa muna tsakanin dubu da ɗari hudu zuwa dubu da ɗari biyar kuma sauka abu dai biya annabi ya aika kafiran maka ce a gaya musu ba yaƙi na zo ba na zo ne na zo ne ɗawafi na umra in fito suka ce sam bara bara mu yaƙi da shi a handak bane yanzu ya shiga garin nan lafiya da wallahi ba za mu yadda ba aka yi aka yi abu ya gagara daga baya suka turo su hailun da amrin har suka turo wani mutum wai ya zo ya raza na sahabbai ya abin da ake kira da da turancin zamani wato psychological warfare ya firgita sahabbai ya za su yi karo da kafiran maka ba mai kyau bane ana ce masa nu'aym ibn mas'ud as-saqafi wani gwanin magana yanzu ya zauna gaban manzon Allah ya ce ya Muhammad إنها قريش قد لبست جنود النمور متعاهدين على أنك لا تدخل عليهم الوطن yace ya Muhammadu Qurayshawa ne ka san su ba baka san su ba sun riga sun sa rigunan fatun jalisa sun yi rantsuwa a kofar kaba wallahi ba za ka shigo garin da karfin cinto ba annabi bai ba shi amsa ba saboda ya san wannan yaren biya mara aka yi zai yi kwangila aka ɗauko shi dan shi ba ba Qurayshi bane ba dan banu saki shikenan yana zaune kafirin da lokacin sallah yi aka zo zuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alula jama'a sabban nan dubu da ɗari hudu da ɗari biyar suna kewaye kafirin na kallo ana zuba ruwan alulan nan iko ɗaya bai taɓa ƙasa ba da an zuba sabbin ke kokowa suna tafe ruwan suna gogawa fiska ko digo ɗaya bai taɓa ƙasa ba yana kallo kuma wannan ba an yi dan yana nan bane kan yi zo ma sallar ɗazu ma ita ka kai sallar an jima ma haka za kai duk sallolin annabi haka za a yi ana jin wannan jama'a suka tari ruwan da suka goggoga yana kallo kafin mu wuce na wurin jama'a ya kamata tarihin annabi da sunna sa ta zama mana shari'a tsakaninmu da masu ce mana kafirai haka ne ko ba haka bane annabi yana alwala sabbai na kokon tarar ruwan dan Allah a kaddara yau ga annabi a kurguyi sallallahu alaihi wasallam zai alwala da Allah da mu da waɗannan masu ce mana kafiran nan wa zai tari ruwa alwala a karka yi son kai mu tambaye su ma ka ce musu in annabi zai alwala wa zai tari zace mu shi kan yan dariƙa su ne har su tariya su ce za su goma ta kwanaki su ne ko ba za su ce ba ba za su ce ba yawwa a nan inda annabi ya lura kafirin makka na an ya tafi ruwan saboda arnan ne da gaske ko sabai ba sun dara ko ba saya ba shi ma yake da mai dai zara ne cewa mu kan zamu tare mu yan dariƙa ko ba zai faɗa ba an yi kama mun yi kama da sabai ko ba mu yi ba nan shi kuma ya kama da wa dan bai tara ba dan bai ga amfanin tara ba ko haka ne ko wannan ya mana shari'a da su waye na annabi waye kuma na wani in maganar tawhidi ne kare maka ma tawhidi ne ya ki kanishi ya ki tare ruwa yana jira sai ya ga ruwan da ya sako daga daga Allah sannan ya tare ya goga misali ya Allah kuma zai alola ba zai yi ba ai ana jin wannan jama'a Alaihi sallallahu alaihi ya wuce wannan kafirin nan da ya koma makka ya ga kafirin makka yace kai wallahi ku saki shawara Muhammadu ba zai yaku ba bari ga muku na je fadan kisra sarkin farisa na je fadan kaisar sarkin rom na je fadan najashi sarkin habasha ban taba ganin basaraken da mutane suke girma shi irin muhammadu ba nan kun zare takobi kuna kakari kuna kirani kuna neman jinin sa wallahi inda na fito da takubban nan ko ruwan alwalansa ba ku samu ba yanzu sabansa kamar su karjura kan ruwan alwalan kaga jini kuma ai balle kenan haka ne su suna ganin ruwa lallansa ya yi tsarki da yawa a bari ya taba kasa ina ga jini ai ban taso ba ita wannan ba kokan faɗa bane a nemi suru sai suka tura karo da suru dai biya din sura kan ba zai shiga makka bane ba sai badin Allah ya kai mu ya zo ya umartul kaza za su bashi kwana uku a irin wannan wata ta hudu ta zulkaida shekara ta bakwai a nisra sura ya shirya ya zo da ya zo shiga makka kafiran nan sai duk suka fita gari suka bar masa garin suka shiga cikin duwatsu wai ba sa so su ga annabi da masoyansa jama'a wannan ma mu tsaya mana shari'a da su kun zaga gari a garin nan ranar mawadi ko ba ku zaga ba akwai wanda suke kula yin suna ganin kuna zaga ba sa son kallo ko babu akwai su kuma suna sallah ko suna buya ko ba sa buya to yau ga kafiran makka ma sun ga annabi da masoyansa za su zaga gari suka koya an yi kama nan ko ba ba masu zaga gari ba su yi kama da masu zaga gari a nan ba masu buya ba su yi kama da masu buya ba an yi kama ko kaga ko a san gidansu ko a lahirar ke annabi ne ya shigo tukunna ma ai kama ba ta kare ba da annabi ya zo shigowa abdullahi dan rawaha mawaƙinsa sahabinsa yana gaba ya gafa kunne na bar waka yana sa hallo badal kufari an sabili hallo wa kullu khair fi asuli al yawma nadribukum ala tanzili darban يزيد الهام عن ماقيله ويزهل الخليل عن خالده yana cewa kai ku gabara ƴaƴan kafirai ku gabara ga manzon Allah ya zo ku gabara dukkan alherin Allah na tare da manzon Allah a yau za mu dake ku da takobi akan saukan Qur'ani dukan da zai sa masoyi ya manta ma ina masoyin sa yake dukan da zai kauda kai daga inda ya bacci ranar jiya kuma mu yi Umaru yana baya Umaru Khattab radiyallahu anhu sai kai Ibn Rawaha ba ka jin nauyin manzo Allah gabansa kake zai kira kana waka haka sai annabi ya ce kai Umaru bar shi ya ci gaba dai wannan wakan ya fi musu zafi akan su kan bashi da Allah ya muna waka muna yabo annabi akwai masu jin zafi kamar su kan bashi ko babu akwai su akwai su to annabi ya ce mu ci gaba dai jama'a suna fa sallah annabi ya ce kafiran baka in ana yabon sa abun ya fi musu zafi akan su kan mashi kuma yau ga waɗansu suna sallah su ma in ana yabon annabi abun na musu tsafi kamar su kan mashi da Allah ni kama ko bai ba shi da malamu shi da Ibrahim ke cewa bulitu bi hubbi mustafa al-khatimi ahmad adil kauni wal akhlaqi far'an wa matida la illallah la ilaha illallah tami hawahu qabla an أعرف الله وسليت بنيران اشتياقي يا أحمد أليت به والناس في زينتك رتمتعت منه الدار إذ كنت مبردا لا إلا الله لا إله إلا الله وزوهمت في هذا الزمان وإنني لفي غيرة ممن يروم محمدا إلا الله لا إله إلا الله ولكنني جليت قبل سباكهم فقد نلت تبريز القرون لأمدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونملا وإذ الأبد إذ ملكي فتوء يمين الكون أبدا مسودا لا إله إلا الله لا إله إلا الله جماعة saboda annabi ne ce a ci gaba da yi ana ji yake umaru ya bar ibn rawa ya ci gaba dan wannan wakan ya fi musu zafi akan su kan mashi kai ka taɓa ganin wanda bata masa rai ibada in ban da waɗannan annabi ta ci gaba bai kamata ka bata ran kowane irin mutum ba amma su bata musu rai ya ibada in ji annabi ya fi musu zafi kan su kan mashi ba annabi da ka ci gaba annabi Muhammadu kenan kaga yau duk zawiyar da ka karata a zawiyoyin mu na Tijjaniya zaka samu akwai wani muridi mai diwani yana jira in shehi ya fito shiga gaban sai na rera ana yi ko ba yi shanan ba to ce mana wannan sunna ne ku bi sau da kafa dan ku ne ahlus sunna ba su tawo mana wannan kirayi ba ko sun taba yi ban ma san sunnan muke kai sak ba sai da muka zo muka karanta da karatun mu yaso muka ce to haba duk wanda ba zawiyar da ba zakir mai jiwai kuma ya shiga gaban shehi yana rera yadda ibnu rawa ya shiga gaban annabi yana yi haka ne a ne zawiyar manzo Allah ma akwai mai rera diwani gashi ya shiga ya rera ana ma ce masa yayi ladabi annabi ce a bari ya ci gaba annabi Muhammadu kenan don wannan daɗin abin ta kai ga ko annabin da kansa kaga ba waka amma yanzu fara rerawa yanzu da aka ce zakirai ka rusa wannan ko kuma ka ba mu fili ka ce mu gina zawiya za mu ɗebo kayan aiki muna yi ana ta diwani masu zikiri ne haka za mu yi ko ba kawai haka haka sahabban annabi suka gina masallacin sa Madina suna ginawa suna rerawa suna nanu lazi na baya o muhammada alal wafa ima baki na abada nanu lazi na baya o muhammada alal wafa ima baki na abada ran da za su tona katanga ganuwar kanda shekara ta hudu ta hijira shi ma rera un suke annabin da baya waka jama'a wa ma allamna shira wa ma yan bagi amma ranar suka motsa shi shi ma sai da ya kasa hakuri sai da ya mai musu da amsa ba ya waka amma wallahi ranar sai da suka motsa shi sai da ya ba su amsa ya ce Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah bal takfir al-ansara wal muhajira yace gaskiya ne yace don daga nan ba rayuwa mai daɗi sama da nan sai a lahira annabi ne ba aka kwaba na kai gini da shi hannayensa da in kai mu baya da Allah kai in ka kama nu Allah ce yadullahi fauka aidi suka ga hannun alaka ana ginin masallaci da daɗin da ya wuce nan da Allah sai ka zula Aisha illa Aisha lahira da daɗi sama da nan ba lahira ba babu daga Allah kai gafara masabbai na muhajiransu da lansarinsu sallallahu alaihi wasallam halin da ko mu baya ga Allah zai ce yadun lahi fauka yadihim sai ga da shi ake wannan haka na tonon ganuwa da haka jama'a ibn rawa da suka ƙara umran nan manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya sa kayan gida ya daura aure da sai da maimuna bintul haris sai da maimuna wato a makka ita ce akhir ummahatul mu'minin da annabi aura sannan hidaya shekara bakwai jama'a annabi yake musu mutanen makka tunda na zama surikin ku na aure a garin ku kara mun kwanaki kwana uku ya kasa ku kara mun kwanaki in shirya muku walima mana ku zo mu ci waliman aure suka ce a su ba sa son waliman sa yayi maza ya bar musu garin su kawai yana jama'a an- mun- kun shirya tuwon mo- abincin moldi a garin nan ko ba ku shirya wani waliman moldi kun gayyace su sun zo sun ci su ma me suka bada amsa suka ce ba sa so kamar yadda kamar yadda kafiran maka suka ce ba sa son na annabin nan ko haka ne ashe ba yau aka samu shi walima da suna annabi makiya annabi ce ba sa so ba an taba yi annabi na nan ba an yi kama nan ko ba yi ba annabi muhammadu ke na haka jama'a ya ishe mu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taba ibadar da duk ibada in kai wa Allah ba ikhlasi wurgar ma zai komin kyanta duk daɗin da duk zaƙin ta sai dai kai ka ji zaƙi ya wurgar ma ya ce ka je duk wanda ji zaƙi ya biya ka ni shi dai bai karɓa ba ibada ɗaya ce za ka yi wa Allah ko ba dan shi kai ba wallahi sai ta amfani ka kuma aljanna za ka je ka san menene ibada son manzon Allah wani zai ce wata kila na yi mukabara na ɗebo da faɗi ba ni na faɗa ba annabin ne ya faɗa hadisi sahihi muttafaqun alaihi bukhari muslim duk sun rawaita hadisin amiru dan sa'ad dan abi waqas amiru yace babansa sa'ad ya ga ma sa'ad ibn abi waqas bayan kasancewarsa cikin ashatun bashar bil janna ya da wata alfarma da ya fi sabbai da ita shi ne shi dangin sai da amina ce babar manzon Allah shi barin zura ne wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai nishadi a fada in sa'ad ya shigo sai ce to jama'a ga kawuna ya shigo ba wani ma ya nuna mun nashi kawun mu ne sai ayi dariya sallallahu alaihi wasallam to sadu saboda wannan alfarma da yake da take ina zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dibi kudi ya rarraba da ya raba sai na ga ya bar wani mutum ɗaya bai bashi ba ni ko mutumin nan shi ya fi birge ni a ibada da tsoron Allah sai na tsallako tab tab na zo kusa da kunne sai ya rasulullahi dan me baka ba wani ba wallahi gari da nake masa mumini ne wallahi ni da urahu muminan ya ce annabi ce awa musliman musulmi dai yadda na koma na zauna daga ba abinda na sai na imani sai ya tunkuɗa mun na kasa hakuri na dawo ya sallahi dan me baka ba wani ba wallahi gan nake wasa mumini ne annabi ce musulmi dai a na uku annabi ce wai haka sa'ad wallahi inni la uti rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya makhafata an yakubbahu Allahu fi nari annabi ce ni ba haka nake kyauta ta ba nakan ba mutum kyauta wanda na hana ma shi na fi so shi wanda na bashin na bashi ne don naga ko wani kaikayi a zuciyarsa dangane da ni amma na bashi don ko dan kyautan ya sauri Allah ba zai kifa shi a wuta ba saboda tsoron kada Allah ya kifa shi a wuta sai in bashi kyauta jama'a ka ji ba dan an- ba dan Allah ya so manzon Allah ba dan kuɗi da annabi ya bashi amma in ya so annabi dan kuɗin ba ba zai je wuta ba ka san gani ibada da ba ikhlasi ta kai ka aljanna in ban so manzon Allah da haka wannan taro ko dan riya muka yi wallahi yayi wallahi yayi kori ya sa muka yi yayi da wannan hadisi dan ga wani kuɗi aka bashi ya so annabi dan kuɗin aka ce ba zai kyauta ba dan Allah ya so shi ba amma ita kadai ce ibada da ba ta bukatar ikhlasi san manzon Allah annabi Muhammadu kenan jama'a wannan ya tabbatar mana wato babbar rimar da Allah ya bamu shi yasa sahabbai ba inda suke rige-rige kamar wannan matsayi wannan soyayya sannan kuma annabi ya tara duk abin da za a so shi shi annabi ba fa ba mai son sa ne ke daurewa ya so shi ba a makin annabi shi ke daurewa ya ki annabi ana ganewa so annabi gangara ne ko su inda ka fice zuciyanka za ka so shi in ji wa su abuja da alkurani Allah yake ga mana yadda suka daure wajen yin annabi su da kansu in sun dawo suka yi kirari kai sannu mu da kokari fa ba karamin jajircewa suka yi wasu suka ki annabi ba in ji su kullum sai sun yi hakuri in sun dawo su ce kai sannu mu da jumriya hakuri sun kin wannan bawa ba Allah ba alkurani ke ga mana in ka da laidilluna ana liyatina laula an sabarna alaiha saura kiris da ya fiske mu daga barin dodon ba don jajircewa da hakurin da muka yi ba Allah ne kansa yace lalle sannun ku da hakurin zama yan wuta fa ma asbaru ala nari mamakin hakurin zaman su yan wuta kuwa lalle sun zama su hakuri sun kai asara musu ba ƙaramin hakuri suka suka ƙi annabi ba jajircewa suka yi don ƙi annabi ba ƙaramin wahala ba ce wato daure suka suka ƙi shi akwai ya dade wanda sun ya gaban shi za su so shi yasa ba su iya juriya a haka din jama'a bayan kafiran maka sun yi alkawari daga yau ba za mu ƙara sauraron qur'ani ba in annabi na yi ba za mu ƙara sauraro ba an yi doka a gane wa qala zai kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghawfi la'allakum taghlibun wannan doka ta zauna wata rana annabi ya saba yakan yi kiyamul laili a gida ya ga zamu wasu manya manyan kafirai cikin su hadda Abuja ne su uku kowannen su ya je ya buya a jikin kusurwa ɗaya daga kusurwan gidan manzon Allah ta bayan gidan kowa bai san kowa ya je ba annabi na ka- na sallan dare na karatu kowannen su ya je ya buya don ya ji daɗin karatun manzon Allah ba wanda ya san kowa ya je hadda Abuja ne ba shugaban makiya Allah makiya manzon Allah amma zunubai nan ba wanda ya gengedi wanda da daɗin karatun manzan Allah dan ka wani wannan yanzu da mu aran moni in ka kira mu da su aran mamman su da su kace mu musafa anan da mun fara kanka ladarin Allah su zan fara gengedi na fa imani da Qur'ani har na haddace kuma ana jira ina ji aran ma nayi amma gengedi zai in yanzu ka yarda da aran ma ka tashi an zo kanka sai in karba ne ya gani su golan masu yakan Qur'anin ne amma da yake a bakin manzon Allah ne har zuwa suka suka lade ba wanda ya gingiri cikin su har har gayya waye annabi na sallah su abu jari masu kin qur'ani kuma a sake yadda ka san barawon zuma bai so kowa ya ganshi kuma in yana sace in yana saka ko numfashi bai yi dan kada ji shi a kama shi da haka da suka gama ka san in zuma ɗaya suka je sata in ta kare ya tare za su fito ko suna fita sai suka sun fito tare a a a kowa ya fara zargin kowa ina ka fito to kai din ma ina ka fito kai din ma kan dai kan dai gidan Muhammadu ka fito jin Qur'ani to kai din ma in ba ta ka fito ina ka fito da sassa to kai din ma to ya ga fata da muka fito kenan eh to wannan abun kunya da ne yayi kama ina ranan ta da Allah wannan yanzu mu muka ga a garin nan doka ne kar kowa ya ji karatun Muhammadu ga mu ne manyan ah, gari kuma an ga muna ji yanzu in yara da mata so ga mu zauna, yanzu daga yau ai alƙawari ba za a kara wannan ba ai alƙawari ci an yi alƙawari shi kenan kara kara amma kar kowa ya ji maganan ko da matarsa kar kowa ya tada sai kowa ya tafi gida to da dare yayi sai kowa ya dauka kowa zai cika alƙawari bayan kowa sai zabe ciki shi kadai sai sai sai zama ba wanda bai koma ba akan kowa dauka shi kadai yazo don kowa dauka ya kowa zai cika aka sake kowa na ana sauraron manzo Allah yana karatu da gari ya aka sake fitowa tare ah ina ga da kai din ma ba kai din ma kai da wurin jan nan to kai din ma dai ka dai to yanzu a yanzu abun nan in da me yake ba ina ranan wannan mun yi alƙawari ji to daga yau dai ayi na karshe ne suka ce ayi na karshe aka kuma yin da dare za ka yi sai kuwa ji tun da an yi na karshe ba mai komawa da kuwa sai ta jiki shi kada ya koma ka san barawan zuma bai ga da zuma da daɗi sai lokacin da ya sa ta jiya lokacin ya dawo sai tana daɗin da yake ji wani haka jiya sai ji ba zai iya juya ba sai suka sake komawa sai suka sake komawa da gari yawa yau kan suka fito ba su tsaya alkawari ba da zaki da ashar suka rubu shi ka kai labarin ma ya zuwa gari har su ibn hisham malamin siya ya rawaito man jama'a wannan ya nuna mana annai muhammadu masu yaƙi da shi ma kenan ina ga masoyi annai muhammadu sallallahu alaihi wasallama ishe za wanda kuma sannan su sabon wajen da ɗiban madara da jin daɗi na yin an an an mabi shi yana sallallahu alaihi wasallam ka san shi yana da wani abu da in ya dunkula abu ya mika maka to ba zai kare ba ka'ida in ya baka abu ya ce je in eh dai daman yadda ya ba Salmanin kuɗi da miyan kuɗin su kai fa dubu arba'in aka kida suka kai amma in ya ce ga abinci je ka ci to ba zai kare ba wani ya ce mika mun kai ta miko ba zai kare ba wata ana ana wajen yaƙi a nan tana sai an samu dabbobi da aka yi yanka sai aka yi miya da wata akuya to da aka yi miya shi ya fi son naman kafa alaihi salatu wasalam da aka gama sai ya ce wa mai kula da tukunyan ya ce miƙa mun kafa ɗaya sai ni ko sallallahu alaihi wasallam sai ya ce cika dan sai ya ajiye da aka an sake jima sai ce sake miƙo mun wani kafa sai ya sake miƙo mun sai ya ce sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sake miƙo mun wata ma sai ya miƙo sai ya cika ɗaya biyu sake miko wata sai ya ci can sai ce sake miko wata ya zanna akwai aka kamanta nawa ne ai duka na miko hudu annabi ce kash ai da ka cika da mika da ba zai kare ba tun da nace ka miko miko mana annai mamuni kenan ya taɓa ɗiban garin abinci gari niƙaƙƙe na sha'ir ya ba wa wani sahabi ya koka masa yunwa da rashin abinci ce ga wannan wallahi mutumin da ya koma gida aka yi rika aunawa cikin buhun nan yana ɗaura a tukunya aka bai kara wa ba daga ran nan abinci ba sau uku a rana ba ko sau goma zai girka ko motsi garin nan bai yi har baki suka gane gidansa sai ana ta cincirin ana ana marar tsinkaye da rana ta yi ya daga ya dubilu da yaso kowa ya dubi gidan shi in an ta ko haka za a ci a koshi garin bai san motsa ba jama'a in take ku labari da mutumin nan ya ga yana ta ya ta karshe mutu ya dauko ya auna yana ganin gare a aunar ya kama rumfa ko da aunar waye to a nan ne gari ya kare ya ga annabi cewa ya ce ka aunu ya ce ka aunar sallallahu alaihi wasallam abu abu huraira nasa ya fi daɗi a ciki yana ahlus sufa ba ko wasu abu huraira fitaccen memba ne na yan ahlus sufa masu kwana da yin wannan asabai a masallaci amma ran da ya iyali ran da ran da ya je ko ka annabi ta ni ba tun da ya san lada yake samu wurin ya san lada ni ba yanzu ina so ka mu addu'a in samu albarka ga wannan ƴaƴan ƴaƴan da dinan kai musu addu'a in samu albarka na kaura daga wannan ya ce abu mai sauki ya ce kawo ce jera su a hannuna ya jera ya musu tafi ce gashi ka je da su abu ya ce nan da ya sa su a lalitansa a kogon sai daure in dai aka yake dankalowa ya ci ya sammar ya ciyar da ya ga abu ya ki kaida sai ce yan alu sufa to yayi ban kwana da su daga yau yayi ban kwana ya tafi shi ma ya nasa gidan da iyali yace a ciki ya yi ta aunowa daga nan ya daina au ya daina sai abinci da ko'ina yace shekarun da annabi ya rayu har ya bar duniya da binan nan bai kare ba abubakar ya shekara biyu da taku da binan nan bai kare ba umar ya shekara goma abu ya rabu ce bane a cikin kici usman ya shekara goma sha ɗaya da wata goma sha kwana ashirin da uku ma'ana da binan nan ya yi abin da bai gaza shekara talatin da biyar ba bai kare ba yace wallahi sai ranar da za a kashe Usman wajen kokuwan kare shi ana aka sace mu Allah yi tanna eh da za ni bakin ciki na rayuwa guda uku ne rasuwan manzon Allah da kashe Usman da batan lalita idan Allah bakin ciki na ke daga nan na fara au yace daga ne fara wa sauran ragowar rayuwa tunda bai rasu ne yayin da ta kai shekara 59 kuma lalita ta tabbata ya jaja shekara talatin da biyar. Alaji? To, wannan kenan, sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa bayan an kare wannan hudogiyar da wani suka da kuma da ya dawo gida, kafiran maka suka karya alkawari suka yaƙi banu huza'a. wanda suna da alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallama dama alkawarin hudaybiya ba za ku yake mu ba ba za mu yake ku ba ba za ku yake abokan amanan mu ba ba za mu yake abokan amanan ku su sun kare alkawari ba za ku ga da bari ku za ku kawo zakara yaje la nusirtu illa an sarku ni ma Allah ba zai taimake ni ba yan bai taimake ku ba da haka yashi da yaki alaihi salatu wasallam ya nufi makka to ran da yaje fatu makka yana shiga makka yana cewa da sojoji dubu goma ya shiga yana cewa alhamdulillah wahda أنجز وعده ونصر عبده وعظم الأعزاب وعده لا شيء قبله ولا شيء بعده وده تثبت أن الله شيء كده ياتيك على قولي ديمو cewa وعد الله لا يخلف الله وعده cewa ya tarwatsar rundunar kafirai yadda alkawari a jindu ma'auna lika masu min al'azab jama'a aka tura gumakan ɗakin kaba guda 360 aka tsarkake ɗakin mahalla sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama fatu makka da zai fito sai ya ji labari mutanen da'if mutanen hawazin sun taru za su yaƙe shi a hudaini sai ya samu ƙarin sojoji dubu biyu a makka ya zo da dubu goma dubu nawa kenan dubu na sha biyu sahabbai ba sa fita yaƙi su dubu sha biyu ba sai yau daga da suka fita da yawa suka ce kai lan nublabal yawma min qillatin yau da ba dai a ci mu da yaƙi da muna yan kaɗan ba sannan ce to dama da ya kuke cin yakin ku to bari in ba ku wurin gani da suka zo wurin yakin suna zuwa wurin yakin ba sun dubu sha biyu sai suka ji wani kibo daga ko'ina sai duk aka watse aka bar annabi shi kadai da mutum ba su ke goma ba shi ba alaihi salatu wasallam yana nufan inda kibo din ke fitowa nan ya nufa yana kan alfadaran safara sallallahu alaihi wasallam yana cewa anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib ni ne abbas yace ina ta jan ina ta jan alfadarar ta baya ba don gobe don wai kai kibiya ya samu annabi annabi na kwacewa yana nufa inda kibo din ke fitowa ta wani jarumta shi kada ya tarwatsa su yace abbas ya kira mutane abbas ya kira jama'a dama yana da amo na murya radiyallahu anhu suka taru aka dawo to shi alqur'ani ke ba mu labari laqad nasarakumullahu fi mawadin kathiratin wa yawmun iz a'jabatkum kasatukum falam tugni ankum shay'an wa zaqala lakum al-ghamaru summa wallaytum mudbirin Allah ya taimake ku wurare da dama musamman ranar Hunayn ran da yawan ku ya burge ku yawan bai muku amfani ko ba kasa ta muku kunci har yar wani takin nan to ma rahu bar summa wallaytum ne kuka juya kuka bada baya wata da wani sahabi na biya ta bi yana man darasu aka ga wannan aya da aka summa wallaytum mudbirin sai ta ce aka roƙa Allah Allah ya ce kun gudu a Hunaini yace kwarai Allah ya faɗi gaskiya mun gudu a Hunaini in ji sahabi da mun gudu a Hunaini amma annabin sa bai je ko ina ba kyawa ya jajirce shi ya kore rundunan kafirai sallallahu alaihi wasallam aka ci gari ba da yawa aka samu raƙumi raƙumai da yawa ba iyaka tumaki a awaki da yawa ba iyaka dabbobi da yawa a dinga lanza ya ɗauki raƙumi ɗari ya ba a busa fiyanin da harbi raƙumi ɗari ya ba a rika mutum da kaisin raƙumi ɗari ya ba wa sabbaru bin umayyata raƙumi ɗari ya ba wa abbasu bin mirdasi sannan ya ce ku kira mali kuma na aufin shugaban ku na hawazi in ya zai musulunta zan sa a maida masa duk kayansa da aka ci a yaƙi kuma zan ba shi raƙumi ɗari yan guduwa yi da aka ci su da yaƙi sai aka aika masa da ya ji labari sai ya zo ya musulunta annabi ya ce ya duba duk kayansa da aka ci a ganima a bai damar aka bai damar ya ce a kida ya rakumi ɗari a bashi aka bashi a yana mara wani jira shi ma sai ya dama kunne zama alfazazi dole wanda ba kunne ka mai ba annabi na cewa ما إن سميت ولا رأيت بمثله في الناس كلهم كمثل محمد
yake ban taba ji ba sai akwai yake ji an daga babu ne ban taba gani ba sai akwai yake gani an daga babu irin muhammad wallahi ba ya ce malik ka daina wala ko a lahira ba zai gani ba eh ba wai ba a wazin ko wani ne ba ko lahira yake ba zai ga irin muhammad yake ya za a yi mu zo da niyan yakan ka mu kashe ka ka ba mu arziki na yanki talauci ba taba haka ba ai mun tsira da ranmu shine kawai daraja ka ga mu mutunta muku bar mu da rai amma kai saboda tsaban kai ne bangon manda kowa ya jingina sai yayi albarka to kowa ya miko takobi ma annabi ko da takobi kaje da niyan kisa ba kai ma kara bauta saboda tsaban albarka sun je da niyan kashe shi ne ba ba su dawo su suna manyan sahabbai kuma an yanke musu talauciyar abada rakumi da a lokacin manya manyan kago ne jiragen ruwa guda ɗaya a yau manya manyan jiragen ruwa masu ɗiban manyan kaya guda ɗaya akwai talauci bayan wannan babu dole ya dama kunne ta ko alala shi da gari annai ba wanda ma alheri ka rawa masa da alheri amma wanda zo kashe ka ya koma da arzikin yanki talauci sai annai muhammadu ma in samitu wa la ra'aytu min fi an-nas kullihim ka mithli muhammadin babu alaihi salatu wassalam to shine su mutanen lansaru bayin Allah ba samu wannan kyauta ba sai suka suna cewa har mawaki suna cewa a tun rasula wa kul ya khaira mutamani fin nasi kulli idza ma ujjidal basharu hassanun zabi cewa su ba san wannan kyauta ba sai suna cewa kai kaga annabi da zumunta ya ga mutane su mutane maka ya raba musu mu samu ba sadun ubada radiyallahu anhu da yaje ta kai kunkuni bayan annabi ba shine munafinci ko bari ni zan je in gamar gaba da gaba ba kunkuni ba ina man zala ta ya rasulullahi mutane na nan sa ba su ji dadin wannan rabo da aka ba su ba samu ba annabi ce aina anta min zaka ya sa'ad sa'ad na ji labarin mutane kai na ji ra'ayin mutane kai me ra'ayinka eh jama'a da illa rajulun min qawmi wallahi ma ra'ayina kenan rasulullahi eh mana ai ka koya kowa ciwo banda likita ka gaya mara ya fiye ka ya ce ka warke amma ka ta ba kuma lafiya dau ka kashe kanka kenan ita za a zara ra'ayi na ke ce to tara mun mutanen kula sarun zalla aka ta halan sarun zalla ne sarasa da zai same su yana cewa mutanen lansaru na ji maganganun da kuke yi cewa na raba kyauta mutanen maka ba samu ba dan abin duniya da na ɗaura imanin mutanen maka dan imanin su bai da ƙarfi ko kuma imanin ku na da ƙarfi na dogara kan imanin ku shi ne taɓa zuciyanku alam ajirkum dullanan fa'adakum Allahu bi alam ajirkum mu'alatan fa'adanakum Allahu bi alam ajirkum ada'an fa'allafa Allahu bainakum bi suna ce Allah wa Rasulu amannu wa abdal ya Rasulullah. Allah wa Rasulu amannu wa abdal ya Rasulullah. Gaskiya ne ya Rasulullah. Allah dan su suka fi kyauta, su suka galala, su suke da daman gorantawa. Haka ne ya Rasulullah, an yaka. Yace ban same ku a bace ba, Allah ya da ku da ni. Ban same ku a talauce ba, a halatan jama'a irin wajen ka a ilan fa'agna. Allah ya azurta ku da ni. Ban same ku a kanku a rabe kuna ta kashe juna wanda da kudin suka ce gaskiya ne rasulullahi to saboda ya san tayi a cikin su a samu mai raunin zuciya wani ta yau to shi wannan da yake ta koranta mana ya manta shi ma mutanen sun koro shi mu ka bashi masauki ta yi wani mai raunin imanin ya ji wannan ya motsa masa rai to annabi ya san haka kuma bai so wani sai tuna kai je wuta da haka sai annabi ya kewaye ya busu kilata dan kar su je wuta sai mai da abun kaman raha ya ce ah alhaji jibu ne ni ya ina da muku goyi kuna shi kuma an za mana don gada bi mana jibu ka sallah daga za mu ga ai ba mu da shi yace wallahi law shi'tum la ajabtum wa la sidduktum da kun zo sai kuma an sa kuma dole a ce kun faɗi gaskiya kuma sai ku ce alamta shi na ɗari dan fa awai naka alamta shi na mahzulan fa wazai naka ba nan ka zo kai ba subhanallah ba nan ka zo wane mutum manzo Allah wadan kar su je wuta ai kaga malikun da haufin kyautar rakumi ɗari ba aka yi mara don kare ya kyauta wai ya karɓi rakumi ɗari da kyauta don ya zama sahabi ya fi dukkan kuɗi a duniya kuma ya zauna aljanna kuma ya fi kowa arziki kai ka daga yana don muhammadu a baka kuɗi da wai ka shiga aljanna ka ce ba za ka shiga ba sai an baka rakumi ɗari aka baka sai da ya gida sun tabbata ɗari sannan musulunta ka daga wani sakanci yin wannan shi yasa ba haushe in matar sa ba shugaba zai ce kai ka san mata wasu ba su da hankali ba su annabi ya faku ba eh ba da zai ce wannan matan fa ga na ma har yanzu ba ta san annabi ya faku ba ko ba ta san zamanin shugaba ya wuce ba yace ka rabu da ita ne ba ta san annabi ya faku ba ba ta san lokacin shugaba ya wuce ba gaskiya ba wuce ba na lallai annabi ya faku in ba haka ba ka zama sahabin annabi sai an baka hakuri da ni to shi ne nan din ma ya killace dan kansu ya wuta yace ku ban amsa sallallahu alaihi wasallam sai yake musu haba mutanen madina yanzu dan Allah a raba kyauta waɗansu kwashi raƙuma da awaki su yi gida da shi kuku ɗauki annabi ɗan gurungun in ji annabi mamur ba ku ɗauki annabi ɗan gurungun ku tafi da shi gida dan Allah wa fi samu rago annabi ke gaya musu haka wallahi ba su ba shi amsa sai da suka fashi da kuka suka jiƙage musu da kwallon sai suka ce radina bi rasulillahi kisman wa hazza a ce an raba annabi ne rabonmu an kasa annabi ne kasan wallahi mun yadda yayi ila shi bayan kauna yake cewa wa yawma hunaini farraqa al-jaysha wa adahu ananna bi qala al-mustafa wa mugdahu fa hada aba sufyan mi'ata naqatin wa safwan hatta sara min man takarrabu wa malik wal abbas adu minhum wa alqamtu nilu ata'an fawribu fa kullu lamma yura wa inna ma yugirini man hazzuhu zal muhazzabu shau ya ce ga kyautar da annabi ya raba wani amma ni duk wannan bai bayani ma bai ban bai tare mun da kishi ba waɗanda aka ce su tafi da annabi dongorungun su yake wa kishi in su tafi annabi dongorungun su bar mana mai su ma za su ka kira kuma ban su bar mana annabi kawai annabi muhammadu kenan shi yasa a ce ibrahim radiyallahu anhu lokacin da ibnu taymiya ya ka tobara yace wai duk wanda ya ziyarci manzon Allah da niyan ziyarar kabarin annabi ba da niyan ziyarar masallaci ba ya aikata laifi ko sallar farilla in ya zo ya karye kasar ya cika sallah dan tafiyar sa na mai laifi ne in dai da niyan ziyarar manzon Allah ne ana kaka da shehu Ibrahim ya zo bashi amsa mai sauki ya bashi shehu Ibrahim da ya zo bashi amsa ya bashi irin na malamai na rasu ko na fililmi ne yake ke yake ni kuma gani nan da naje na kwankwasa kofar annabi kwan kwan kwan aka ce wa ke sallama nake huwal hibbu masoyin nan ne shi zai kawo da alif da lam masoyin nan alhibbu aka ce wanne cikin masoyan alfazazi ko busiri ya ce a ibrahim aka ce me ya kawo shi ya ce karja a zare ya bin ziyara ne aka ce ziyarar masallaci ko kwai da ina li ahmada khairul alamin wa shakir ziyarar masallaci yace wa ke ta masallaci masallaci wani bawa a gida yace abudu na zo ziyara gayyen dukkan talikai har da masallacin cikin talikai kuma wa shakira kuma na zo in gode sai ya kace sai a nan ne sai ibnu taymiya shagube yake fa man kana yanhu lil madinati za'iran siwahu to ni kan fa inni jitu ahmad za'ira wanda duk yanzu madina din ne ziyara wanda ba annabi ba ko masallaci zo ka lafiya ko wani waje ne ni kan annabi ahmad na zuwa sallallahu alaihi wa sallam
to a nan ne sai ya ja hankalin ibnu taymiya irin ja hankalin ba da yace a ba ibnu taymiya kada yake magana masallaci wai annabi ya ce la tushaddu riyadu illa ila salatati masajid masjid al-haram wa masjid yaza wa masjid al-aqsa ka manta a hadisin ma ce wa masjidi haza masallaci na wannan lahul masjidul a'la ai masallacin ma ya cancanci ziyara dan na annabi ne da wannan masallacin lakan da ba gama ba na kurkuri gashi nan wanda tsara masu ta bashi baya gashi da yake gaban mu da shi ne aka ce na annabi da yanzu nan wurin nan bai ba mu sai mu zauna nan ba dan ya cika haka ne ko ba haka wani cewa na annabi ne ba karamin masallacin ya fi jama'a suka je ba na annabi ne ba kawai a ce masallaci annabi a yi shiru ba a fataha mushiduhu annabi da hannunsa mai girma ya gina mun faɗi da aka malaka da zuwa na gida ban faɗa ba ba kawai ya gina ba wa afahu raudal jinani mujawira ya dauko dausa daga aljanna ya shimfida a masallacin ya yanko dausa daga aljanna ya shimfida a cikin masallacin ba inda zaka shiga karantsi cewa ga ni a aljanna da ranka sai ka je kofar gidan manzon Allah a nan in ka shiga cikin rauda ka yi waya gida wa matarka ka ce yanzu ba magana da nake da ke ina cikin aljanna wallahi ka rantsi ba ka fara me gida ba ka mutu ba ka ci aljanna ce gashi kuwa har ka bugo waya ce kwarai kuwa daga aljanna nake wallahi ko ka ba ka shiga ba ka shiga aljanna ba ko kwana ka ce a ka ba a ka ba ka kwana ba aljanna ba a ka ba a nan duniya ka kwana ana fito da kai a zane ka kuma dakin da ka kwana nan ma kuma ka sun ka kwana ciki shine ka ba amma in kana kofar gidan annabi to ka rantse aljanna nake ciki yanzu ba aljanna a duniya sai a gidan manzon Allah ba ta ciki ba ba ta waje kan kofar gidan ma bai na baiti wa min bai raudati ne daga nan kaga ba ba a cikin ba nan ya kwanta ba ta cikin ya kwanta cikin gidan ma'ana in bukatar ka aljanna ya kai ka kusa annabi ko ba tsaya da kofa mana aljanna ne kwarai kuwa kar ka kunkusa don ma bai da baiti ne wa minbari raudatun min riyadil janna wa minbari alal haud to kaga in bukatar ka aljanna ne da Allah karka dami kar ka dami gidan annabi da kwankwasa tsaya daga wurin mu aljanna kake in bukatar ka ya wuce aljanna ta kwankwasa ka kwaye mu dole mu gwagwasa Allah ya ji kan sabi manzo Allah sabit ibnu qais ibn shammas masoyin annabi mai shauki kamar ya mutu Allah ba shi murya ba gogoro a fashe akwai hadisin sai wanda bukhari da muslim suka rawaito sabitu lokacin da alqur'ani ya sauka yace yace la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi'i daga yau kun mumine kada ku ƙara daga murya saboda muryar manzon Allah walan zaru lahu bil qawli kadalu kar ku dakkara bayyana annabi magana a fili da kuke bayyana jira in kun yaka ayyukan ku za su lalace ku zama yan wuta sabitu na jin wannan sai kulle kansa a gida ce shikenan na zama dan wuta magana ta kare alƙur'ani ba zai faɗa ba daidai ba tunda na dade ina aika murya akan manzon Allah kuma haka makogoro na ke a fashe ba na iya magana hankali na ga na zama dan wuta wani biyu annabi bai ga sabitu a masallaci ba shi ko in bai gani bai kan tambaya irin ba ina sabitu ibn kasin sadun da ubada na ɗazu da muka faɗi makwabcinsa sai ya sallahi ya ce annabi ya ce bayi da lafiya ne da na ya sallahi wallahi makwabci na da bayi da lafiya da na ji labari yace to aka duba mun shi da ko ya ce sabitu annabi ya nemi kace ina ai ba ni ba gani annabi na zo dan wuta alqur'ani ya zo da daga mulka annabi zo da tini kan na dade a can kaga na kullu kaina kawai na ta inna lillahi aka da ga annabi annabi ce ina ku kira shi ba dan wuta bane dan aljanna ne ba addu'a ya mar ba kai amar ya shi dan aljanna ne ba addu'a kai mar ba lamun ce mar akai duk riwayoyin bukhari da muslim ba inda suka ce wai allahumma allahumma alu min ahli janna bai ce ba bal huwa min ahli janna shi dan aljanna ne sallallahu alaihi wasallam sabit da yake ta zo yana kuka yana nika kai annabi ce amma ta da an tahisha hamidan wa tamuta shahidan wa tadkhul aljanna yana kukan daɗi annabi da baka yadda ka rayu kana mai godiyar Allah ka mutu kana shahidi ka zama dace na gode ya rasu wallahi wallahi na ji daɗi to don Allah ya bayyana aya kan wallahi a nasu dan mali shine rayuwar hadisin yana cewa tun daga ran nan in muka sabi tuba maki dan aljanna dan aljanna muke kira eh tun da annabi ke barwa min aljanna ba ma wani tantama daga mun gaisa jama'a ga dan aljanna wai wai da dan aljanna ba gani ci to ga shi can ka ga shi dan aljanna da annabi nuna shi ta dan aljanna Sabis zai tabbatar shi dan aljanna ne gida zai tafi randa zai je lahira ba tafiyar mutane ba. Har da zai shahada. Bai shahada ba har annabi ba duniya. Sai da aka je yakin yamama. Yakin rita. Sabis bai sai shahada sai nuna lalle tafiyar ta yan aljanna ne. Aka kashe shi a wurin yaki da rana da dare sai wani musulmi ya mafarkinsa. Wanda musulmin ka buɗe kunnen ka ne kyau sako zan baka. Saura kuma ka farka da safe ka ce wani mafarki ne. Wani musulmi ba. yace aika zan baka wallahi saura ka barka da safe ka tarwatsa mun da aika baka isar ba kuma kace wai mafarki ne kana ji na da kyau ce ina jin ka yace in ka tashi yace yace jiya da su da aka kashe ni da rana ka ji ba wai ga wanda su da rana take fadi ka san ba gawa ba shi kenan da su da aka kashe ni da rana wani ya zo ya kwashe sulke na da kayana ya dauka ni musulmi ne bai gane ni ba sai ya kwashe a tuzo ya koya a wani waje rufe da wani abu a wuri kaza ya rufe da abu kaza ya da da safe a je wurin a buɗe abu a ɗauko mun kayan a kai wa magadana ka ji sako na ɗaya ya ce na ji sako na biyu ka ga kwamandan yaƙi Khalid na Walidi bayan dai wannan kayan na kai wa magada ya gaya wa sarkin musulmi Abubakar in ya je gida cewa kan na baro Madina na ci bashin wani ban kaza wani ma na ci bashin sa ban kaza a ɗebo a baitulmalin musulunci a biya mu ka ji wannan sako da kyau ce na ji to saura kuma kamar ka kake wa mafarki ne ka ji wannan na baza kunnen kai ke na ji da gari yawa mai bacci ya farka ya kuma san mafarkin bai ba kuma an ja kunnen sa idan samu kari duk wanda ya ce to ranka dade sabitu ya aiko ni kai ce menene yace na gan shi abinci ce jiya da aka kashe shi da rana wani ya ɗibi kayan su sulke da kwaye da tukubba da hulan kwano da sauran kayayyaki ya ɓoye a wuri kaza ya rufe a kwaso aka yi magana su sako na ɗaya na biyu kuma ina ji aka saki musu ya abubakar ya ce bashin wani fan kaza fan kaza a ɗiba fitima da biya ya tafi shi kenan an gaba aka da samu kayan nan sai inda ya sabanta aka ɗebo aka da wanda aka saki musu saki musu bai nemi shaidu ba don ka zabi ke bar kuma yana lahira Allah da ya shaide shi a ɗan aljanna bai san shaida ba annabin da ya shaide shi a matsayin anta min abal anta min ahlil janna bi zaman shaida ba ba neman shaidu lakin Allah ya shaida ai ko qur'ani in ka zama sai da ba Allah abin da kike lakin Allah ya shaida ba anzala ilayka anzala bi ilmi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shaida da haka Sadiq Abubakar bai yi shaida ba sai ya tura aka kira wanda suke bin bashi su creditors din sa yace ga kudaden ku sabi ce a banku ku zo gidan su ma su suka yi mamaki ba wanda san daga su zai fice aka saki musu ne za ka ci ai ba abin bai ba musa ya fice ya ko tun daga lahira yake biya kafa ne mamur kenan wannan kaga har yau ci gaban duniya da wayewa sai da ce a intanet za ka gamu da wanda yake da rai har yanzu ba a gudu ko a facebook a intanet ka gamu da gawa ba don ku musayin yaro ba zai yi ba in ka so gaba da shi kama sai ka zama da'awa ko ba mai kara jin ku da gare shi ka ga sabo annabi kenan jama'a wannan saboda soyayya sabi ce samu wannan matsaurin manzo Allah da haka shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan an gama wannan din ya dawo gida oh muna magana hudu ban da wannan saru ko ya ce musu a ɗauki annabi ɗungurungu a baku bai fi muku ba sai ga kuma yaukar wallahi ya yi mana ya sallah ya ce to bari in ga muku kari akan wannan laulal hijratu da kun timra min al ansari ni kai na annabi Muhammad ba dan hijaba da baran sari ne da salakan nasu wadiyan wa salakan ansar wa da salaktu wadiyan ansari da mutane su bi wani wadi wani kwari da za su wani kwari wallahi kwari da sa su bi Allahumma fil ansari wa abna al wa abna al ansari kai gafara da sarri Allah da ƴaƴansu da ƴaƴan ƴaƴansu sallallahu alaihi wasallam jama'a wani na mai irin wannan daɗi da muka samu to da muka gode wa Allah kan wannan nima sai ya ƙara mana ce la in shakartum mun gode kan samu annabi Muhammadu eh da mun gode nan ƙara sai ka da mole mu shewa mu tijjani radiyallahu ta'ala anhu na sha misali irin wannan kaman na sha faɗin cewa Allah in ya zo raba kyauta kyautarsa ta gama gari ta ramaniya bai cewa ai layi zubarwa yake kowa ya ba in ka gace kawo kofi a tsaya ya ma to talauci kenan amma in Allah zai bada bai cewa ka miƙo kofi zubarwa yake sai ma ka nemi lema haka ne ko wani tsaya ma zai ce miƙo kofi ko ruwa ne ko ba ka yake ba amma Allah don wadata sai dai ka nemi lema ka tare dan yawa ba wai ka nemi kofi ka tara ba ban ka ban ka za wancewa zaki إنا سمعنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقلبا وزيتونا ونخلا ودابا وفجرا ومتاعا لكم ولأنعامكم أما شريعة shari'a saboda darajar ta Allah bai zubar mana a saman mutara ba yana ce walau shi na la'adi na kulla nafsin hudaha amma bai haka ba don me walakin walakin haka kawai mummi to shirya sai ya zama Allah ya ce to ita kadai ce ke da in zan ba ku sai kun yi layi sai muka yi layi sai zama kamar layin sadakan ba da za a ba almajirai da safi ka zai da almajirai su yi layi da kawo sadakan waina ko da almajiri zai kishi ka layi zai ce a fara ba shi in san an ba shi a yi layi daga baya jama'a suka ce yayi son kai ba son kai bane aiki da hankali kwarai kuwa aunawa ya ga mai raba wainar yana da farko yana da karshe ya fara da hula ya kare da takalmi to yadda ya farko da ƙarshe dole wainar ma tana da farko tana da ƙarshe haka ne ko ba ka bane akwai tabbasin kan wainar ta kare za ta zo kansa alayi akwai tabbas to a fara bashin ya zo a yi dai daga baya haka ne ko ba ka bane to amma da ke wannan kyauta ta risala Allah ya kunso cikin annabawa zai raba mana yace mu yi layi tun daga ƴan annabawa da na farko har alkiyama ta inda da ya kare da muka yi layi mu al'umma ne mu zama sai mu zama a can bayan layi amma abin da za mu yi rintar layi ba muna jira mu ga mai raba kenan sai mu ga Allah da kansa ne zai raba ba wani turo ba muka nemi farkon Allah muka rasa an tala wani fa zai kauna kashe muka nemi karshen Allah muka rasa wanda da kiru ba zai ba da kashe ba zai muka yi zuwa dai muka tabbatar ba zai kare ba zai iso tunda mai rabawan bai da farko bai da karshe ba ga wanda sadakan wainan nan bane da haka ya ɗauko annabi adam ya ba wa ƴaƴan da annabi adam ya fara ba shi ne annabin su hannun su za su samu risala yake fa in ma janna kun minni hudan fa man ta yahudaya fa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun al-baqara da suka karbi an sai su fita layi sai wa kiyofi sai mutane annabi nuhu an ce wa sana nuwan ila qaumi kuma ku karba ku fita layi sai wa ya layi sai adawa wa ila adin kuma ku karbi na ku akhawu hudan ku fita layi sai wa sai samuda wa ila samuda a kawo misalan kuma ku fita sai kafiran babila aka ba su annabi ibrahim sai madina aka ce wa ila madina a kawo shu'aibin su ma su fita layi sai mutanen fir'auna da kibta musa da da bani isra'il idan za mu zaga ta ila fir'auna wa malai ku fita layi jama'a sai da aka raba annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu mun sanya ci ɗari uku da goma sha biyu kan zo kanmu da aka zo kanmu al'umma ne muhammadu muna can ƙarshe da yau ka ko ɗaya a bamu sai ka mika mana daren a cike kawai ba da shi ko ɗaya ba muka je aka yi daro a cike kuma aka je haka annai muhammadu kenan saboda annai muhammadu sallah sai in ka gan shi kamar kaga dukkan annabawan Allah da manzanni shi ka gan shi ba wadatar da kai ba ganin sauran gaba daya amma da aka sauran gaba daya ba kashi wani sauran kallo a gaban ka ka ga ko ai kawai a cike ke ko ba a cike ba annai muhammadu kenan muka dai Allah mun gode ya ce dole in shakartum aka ta mu yi layi don mu samu ziyarar da aka mana alkawari musulmi kenan da muka yi layi ya ka ɗauko daron wilaya yadda daron nubuwa wancan aka raba za a raba wani kaga raba sun sahabbai an musu kyauta da ƙari tare tunda sun ga annabi sun mutu suna sahabbai ba rawani sama da nasu yana annata in ba annata za a naɗa su ba an gama kyauta da ƙari daga daga tabi aka fara ziyadar nan aka da kowane yan tabi ai sun san fasari aka bayar tabi tabi da suna bibul ajami su sari sadadi su imamul junai ana ta raba waliyai mu yan tijjaniya muna can baya kamar da aka garba annabawa mu alwa ne mu sallallahu muna can baya ana taraba da daro zo kanmu muna jira da ko daya ba mu saka ba mu duka daron wilayar a cikin ko daya ba dauka ba muka ce wani aka ce khatmul awliya muka ce Allah ka zo raba na annabawa ka ba mu khatmul anbiya yanzu ka zo mu ne ka ba mu khatmul awliya kai Allah mun gode mun gode ko mun gode ba yace ina nan da alƙawari la yaje kartu yace mu saka layi yan tijaniya zai mana kai muka sake layi su almajirai shi tijjani a sabuka a sabi sanar buka buka rai su ma kyauta da kayi suka samu tare da haka tabi'an tijjaniya da za su fara samun kyauta su ne suka samu dan ran da shi tijjani rasu ranar alamin da safe cikin watan shawwal rannan da aka da halima sa na farko ran da shi ma ya rasu yana kuka yana ba zan iya ba ba zan iya ba ba zan iya ba take rasu shi Ibrahim Kaula yana yabon su a wani diwani ta cewa لقد خلفت تجاني بدون خلف وليس يضيق مات لزاد فاس yace ya halibanci shi tijani ba tare da nige da yake ba zai yaba shi ba ce gaskiyarsa ba zai yaba da aka take da safa aka fi sun shi sai ya sai ali tamasini radiyallahu anhu sai wani wani tabi a tijaniya wanda ba sahabi shi tijani ba tamasini ya samu radiyallahu anhu shi ne kubbul akdabi sama da shekara talatin yana kudi to shi da ana raba kalifofin tijjara mu yan faida muna can baya aka dauko alimamu tamasi ya aka ba tabiyan tijjaniya bayan su bayan shi aka ba da Ahmad al-Abdullahi bayan su aka ba Sheikh Ahmad Sukari al-Ayyashi bayan sa aka ba su Sheikh Muhammad Rafi al-Shingidi Sheikh Abdullahi ibn Hajar al-Alawi al-Butani Sheikh Umar al-Futi ana ta raba kalifofi mu muna can baya yan faida muna jira yadda aka tsara annabawa al'umma ne mamur muna can baya raba wadannan muna can ba kusa mutum jari wajen raba kai wuce jara mu yan faida muna can ba ta kayar ba ka zo kanmu sai mu ga yanzu kan darin kilafar tijjaniya ta cika har tana zuba faida ba ce bayan kauna sai zama Badan Abdullahi. An gama ba mu a makamun Islami annai Muhammadu. A makamun Imani Allah ba mu shi a mutijjani. A makamun Isan shi Ibrahim Kaula. Da makamatu dinin guda uku ne. Jibril ma da aka ba shi amsa kan Isan sai ce akhbirni an sa'a. Da za a tambaya wani mal birru mattaqwa mal kaza an gama. Sai da akhir tajalliyat. Sai kuma kiyama yake tambaya. Jama'a wani tabbatar ma lalle musa babbar rabu da wanda baka wuce jami'a ba a wannan wuri don Allah ina na san yana da wahala a zaman da bai karba ba ya daga hannu in bai jerikan shi tijani a lori ne in su gifari da sata na da la ilaha illallah ya kasa wannan na faɗa tun ma ba fara bacci ba amma ga shi dare ya ba inda wanda baka bi tijaniya ba a wannan wuri don Allah ya daga hannu in ba shi ɗarikan tijaniya in su gifari da sata da la ilaha illallah saboda guzirin lahira ne ba ya ga gane kimansa ba sai gaje can idan ka bar kanka a nan kasar ka tafi makka kana iya waya ka ce inda wani mai zuwa ya biyo ma da ita in ka tafi kamar kamar kuɗin ka kana ta wani karɓo kuɗin ya zo ma da su ba a haka a lahira duk abin da ka bari a nan ba naka bane wannan kayan kuma ba a ɗiban su a can sai a nan wani duk da ɗiba a nan ba bai da shi wanda ya da shi tan shi ne nasa inda wanda baka wuce jami'a bai ɗaga min ba shi ɗari kan tijjaniya saboda kamar yadda na faɗa da farko wato arzikin lahira ne kaina arziki bayi tuba da yake ba mu san ranar mutuwar mu ba da mun san ranar mutuwa shi za a inda dai bayi ya na kance duk wanda ya san bai kai mutuwa ba sai ya karba ba amma duk wanda shekarun sun kai mutuwa ya daga zai karba amma da zai sauran sa ba sai ya karba tun yanzu ba da wanda yake ba a gama ranar mutuwa ba tijjaniya ta ba mu kariya ta kota ina ta ina mun tabbata a matsayin mu tijjaniya a matsayin mu ne adam wata juma'a ce za ta wuce kan wata zo sai mutu haka ne ko ba ka wani sai aka dasa mana a dashen sati sati shine zikirin juma'a maganin mutuwan mako mako haka ne mun tabbata za mu mutu na cikin awa ashirin da hudu haka ne ba ta awa ashirin da biyar a duniya ba da an yi shi na wata sabon ta ashirin da biyar su fara haka ne to shi kuma sai aka aka ta mana adashen kwa- rana rana awa 24 shine wazifa mun tabbata ko da ya mutu awoyin safe ko awoyin yamma awa sha biyu na safe ko awa sha biyu na yamma sai nan ma aka ta samu adashen lazumin safe da lazumin yamma kaga an mana riga kafi ko ta ya ko ba yi ba wannan kenan sannan mun tabbata ko ɗaya mu mutu a ɗaiɗaya ku ko wanne ɗaya mu ya mutu shi kaɗai za ka ba mu lazumi tuba kai kaɗai maganin mutuwa kai kaɗai ko ko ya mutu a jami'i ko gobara ko accident mutu Allah ya kiyaye shi kuma maganin mutuwan jami'i tuban jami'i wazifa da zikirin juma'a ƙara sai na za ka mutu ba daidai ba sannan ƙari akan wannan ba a taɓa abubuwa guda biyu kowanne da ɗan uwansa ba sai sabon Allah a bayyane da sabon Allah a goyi in ka sabon Allah a bayyane sai Allah ya ce to wato kowa na jin nauyi na kowa na jin kunya na kai kaɗai ne ka rage ba ka jin kunya na kana yi gaba da gaba ko kana koya jama'a inda mai tsoro ma ya koya wurinka haka ne ko da Allah wannan bai fi a goyon muni ba bai ba to bai ka fi a goyon kuma in ka faɗa Allah ba sai Allah ce to wato kowa kana jin kunyan sa ni kadai ka raina kowa ka tsoro ma dan ya cancanci ka ji kunyan sa amma ni ka kyau jarumta kana zuwa mun gaba da gaba dan ba da inda aka ba Allah ba ina wato wallu ta san mu wato Allah duk wanda ka jiya wajen kare ganka to kenan ne ma gaba ya lana da biya bayan muni ba shi ma to ka tunda sun fiti na muni ne mafita wa zaru zahiran ismi wa batina ku bar zunubi na bayyana da na goyi to mu bari mu zama malaiku ba zai yi ba ko zai yi ba zai yi ba to zai zama ita ba za mu iya zama malaiku ba sai tijjaniya ta koya mana maganin zunubi a bayyane tuba a bayyane a wazifa da zikirin juma'a dan Allah da za su shiga muke zuwa da zikin jago ba za su shiga ba da haka duk wanda shi da muna aikin banza zai ji mu ko muna tuwa muna asabi la lazim la ilaha illa huwa la qayyum ala shiga ko ba zai ji ba to ya kai shaidar duka ya kai shaidar sakon da na tuban duka haka ne sannan maganin zunubi a goye kuma tijjaniya ta bamu tuba a goye shine lazumin safe da lazumin yamma dan tijjaniya ya lazumi a goyen ta ya Allah ya dinga zabe ka goye ba wanda ya gani gashi na zo ina tuba a lazumi ba wanda yake jin tuban dala bai maganin na goyon ba shi ba ya yi komai ba ya zama cikin lafiya ba kai lafiya to wannan shi yasa muka kankane ko muke fata duk wanda bai karba wanda Allah ya kokari ya karba tare da na san yana da wuya a yi taron zakirai irin wannan ko na yan faila ko maulidi wani a samu wani bako wanda daga cikin jami'a musamman a nan garin kurkuyi amma in an samu baki cikin wanda suka rike annabi gaba bai daga hannunsa in na samu duk wanda na samu a ciki insha Allah zan bashi da inganci da an samu wani yawa ina yake ya da a riga mu inda wani kusa da shi da bautinsa a riga mu su riga mu su da Allah wanda ke ga su riga su daga wurin biyar alhamdulillah ga na shida ma ina ganin shi ina na bako yawa da takwas ba ina na tara ina na goma na goma ya cika zauriyar guda ga wani ko an jirga da shi ɗari an samu na goma ɗaya ɗaya an ɗora makan zariya alhamdulillah ina na sha biyu a yarga matan إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات